الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar asabar biyar ga watan jumadal akhira hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1438 daidai da 4 ga watan march shekarar miladiya ta 2017 wannan shine kasad na 94 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin iqtida usratul mustaqim li mukhalafati ashabil jahim walafar shekul islam ahmad bin abdul halim ibn abdul salam ibn taymiyyah al-harrani Allah ubangiji ya gafarta masa littafin iqtida usratul mustaqim yana karantar da mu ne aqidar musulunci dangane da alwala'u wal bara ibnu taymiya yana kawo mana ayoyin alqur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da fassarar malaman farko dangane da tabbatar da cewa wajibi ne musulmi ya guje matafarkin kafirai sawa'un waɗannan kafirai zuriyar maguzawa ne ko ku kafirai ne waɗanda suke da littafi irin yahudu da nasara Allah ya saka mushi alkhairi muna ci gaba da ainihin bin ibn taimiya a inda yake karantar da mu mas'alolin da suke da alaka da ainihin wato ziyarar makabarta da addu'a da makamantansu za mu tashi a inda yake mana bayani akan wasu fuskoki waɗanda suke nuna ainihin wato haramcin yin addu'a wadda take ta saba wa shari'a mutum ya nema wa kanshi wata addu'a wani abu da Allah bai yarda a nemi irin abin ta hanyar addu'a ba abin da ya ce mana abin ya kasu gida biyu akwai abun akwai mas'alar da za ta zama haramcin yana komawa ne ga abin da mutum ya nema to ita ce yake tattauna mana inda ya kira ta da suna abin nan wato al-matlubul muharram bayan shi zai mana magana kuma akan ainihin wato zai zama at-tahrim min jihati talab wato ta bangaren irin neman wannan kuma ta bangaren abin da mutum yake so asali addu'ar ba ita ce haramun ba amma abin da ya roƙa shine haramun zamu tashi da yake cewa wama akthara ma yubtala bi misli hadha al mutaakhiruna min arbabil ahwal al qalbiyya su da yawa ana samun mutanen da suke yan baya daga cikin waɗanda suka shahara akan tarbiyya da gyaran zuciya masu bin ɗariƙu na sufaye sufaye da waɗanda suke yan zuhudu da masu ƙoƙarin gyaran zuciya akwai yawaitar wato ibtila'i an jarabce su da ire-iren waɗannan abubuwa waɗannan abubuwa ne shine mutum ya zama yana addu'a abin da yake nema yana samu bayan ya samu ɗin sai ya ɗauka cewa da ya samu hakan to Allah na son shi ne sai kuma ya zaƙe har ya dinga yi ma mutane muguwa addu'a ya dinga ɗaukan fansa ta hanyar addu'o'insa da ramuwar gayya da yau mutane mugayen ainihin wato addu'o'i da alwashi har ta kai ma an sallabe masa imaninsa ko ya zama kamar munafiki ko ya zama wanda yake wani mutumin banza shi ne ce ire-iren wannan yanayin an samu da dama daga cikin mutanen baya sun jarabtu da ire-iren waɗannan bi sababi adami fiqhihim fi ahwali qulubihim saboda ba su da fahimta mai kyau akan yanayin zukatansu wa adami ma'arifati shari'atin lahi fi amalil qulub kuma saboda ba su san shari'ar Allah ba dangane da ayyukan zuciya akwai ayyukan da zuciya take yi irin imani ikhlasi ainihin khushu'i jin tsoron Allah al'inaba da makamantansu a amalul qulub to ba su tantance menene ayyukan zuciya ba a sunnance وربما غلب على أحدهم حال قلبه حتى لا يمكنه صرفه لا يمكنه صرفه عما توجه إليه wani lokacin akan samu wani daga cikinsu zuciyarsa za ta galabaice shi har bai iya hana zuciyar abin da ta niyya fa yabqa ma yakhruju minhu mithlu sahamil khariji min al qawsi sai a wayi gari abin da ke fita daga bakin shi abin da tunaninsa ke riya mishi ya kasa mallakar tunanin sai dinga faɗan magana kamar kibiya ta fita daga cikin kwarinta wato ba tare da an yi an wani shirya ko kuma an ga an ga burbushin da ta bari ba wa hadhihi al-ghalabatu inma taqa'u ghaliban irin wannan rinjayen da son zuciya ke wa mutum so da dama yakan faru ne bi sababu taqsiri fil a'mal al-mashru'a idan mutum ya gaza wajen yin ayyuka na shari'a baya bin shari'ar Allah yana bin sarran shi sai a dinga ganin shi da wasu ayyuka da suka saba wa shari'a suna faruwa gare shi allati tahfazu halal qalbi wanda su ayyuka din na shari'a sallah da azumi da karatun alqur'ani da istighfari da makamantansu sune suke kiyaye zuciya su suke raya ta sahana ta fita daga cikin da'ira ta shari'a fa yu'akhadhu ala hadha sai zama in ya aikata haka yayi laifi yayi laifi saboda shi ya sake wa zuciyarsa baya shari'a baya bin shari'a Allah har ta zama take waƙar ta ka'u kuma irin wannan yana iya faruwa irin wannan halin na mutum ya faɗi maganar take ta saba wa shari'a ya faɗe ta nan take ba tare da tunani ba ko ya aikata wani mummunan abu kuma ana ganin shi malami yana iya faruwa bi sababi ijtihadin yukhti'u sahibu ya zama in malami ne to ya aikata haka ne bisa ijtihadin sa bisa kokarin sa kuma yayi kuskure a cikin kokarin nasa ma'ana malami ne ya ga wani abu ya dace ya aikata addu'a a kan shi ko ya magana a kai sai zama kuma addu'ar da ya ko magana ta saba wa shari'a amma ba da son zuciya shi ya yi ba ya yi ne da ijtihadi ya yi istihsanin abin ne ya ga abin ya dace a yi shi to zai zama akwai kuskure a ciki kuma za a faɗi cewa kuskure ne kuma insha Allah zai samu ladan mujtahidi da ya yi kuskure fataqa'u ma'afuwan anha sai zama wannan Uh, kuskuren ya faru gare shi amma abin yafewa ne ba abin a zarge shi akai bane yace summa min gururi haula'i wa ashbahihim sannan kuma daga cikin gururi wato rudani rudin zuciya da waɗannan mutane suka samu wa ashbahihim su da ire-iren su e itiqaduhum anna istijabata misli hadha ad-du'a da suka kudurce cewa amsa irin wannan addu'a ta haramci da suke ganin ana musu karamatun min Allah ta'ala li abdi cewa ai hakan ma na nuna cewa Allah ya girmama wannan bawan mutum ne yayi addu'a wata sabawa shari'a sai kuma aka amsa to daga cikin abin da suka samu kansu a cikina inda iblis ya rudar da su shine kudurta cewa ai amsa addu'ar alama ne akan Allah yana son wannan bawan da ya addu'a kuma ya girmama shi wanda wannan kuskure walaysa fil haqiqati karama yace sam a asalin yadda abin yake ba karama bace wa inna ma tushbihul karamata sai dai wannan amsa addu'a tayi kama ne da karama min jihati annaha da'watun nafiza ta fuskar kasancewarta addu'a ce wadda ta faru kamar yankan wuka wa sultanun qahirun da kuma wani ƙarfi da Allah ya ba wannan addu'a wadda ta tasiri akan abu to saboda ita ma karama tana da irin wannan nufuzi din abu ya faru nan take ba tare da an shirya mushi ko an yi iddayinsa ba sannan Allah ya baiwa bawansa wani ƙarfi na murya ko na magana ko na aiki ko ƙarfin zuciya wanda ya wuce na ɗabi'a to duk wannan tanan ne suka yi kama da karama wa innamal karamatu fil haqiqati malam ya ce domin asalin abin da ake cewa karama a bisa haƙiƙanin yadda shari'a ta nuna ma na fa'at fil akhira shine ya zama abin da mutum ya faru da shi zai masa amfani a lahira au na fa'at fil duniya walam tadurra fil akhira ko ya zama koda amfanin a nan duniya ne to amma ba yi da cutarwa a lahira ma'ana takaituwar amfanin abu a nan duniya baya nuna cewa karama ce kuma malaman farko da salaf suna mata ka tsantsan game da abin da za su samu a duniya kar ya zama ya cutar da su a lahira sukan yi taka tsantsan akan duk abin da za su samu na mukami ko sarauta ko amsa addu'a ko wani wadata ko iko da suke da shi a duniya sukan tsoraci kai ya zama rabansu ne na lahira kala hadisin kissar ainihin sahabi Abdurrahman dan Auf wanda buɗe baki ne ya zo yi na azumi ya ga an kawo mashi abinci kala-kala irin da aka saba kawo masu kuɗi sai tsorata yace ƴan uwanmu su mus'ab sun mutu ba su da kullu kafani mu yanzu mu zo mu rayu a duniya muna irin wannan uh, shanawa haka sai ya tashi bai ci abincin ba yace ina tsoron kai ya zama rabona ne na lahira so da haka abinda ka samu a duniya na dukiya abinda ka samu a duniya na sarauta ko ilimi ko wani karfin hali ko uh, soyayya al'umma da suka maka ko karfin muryarka ko kome ma inda ya zama amfanin shi a nan duniya ne kadai to ba karama bane shine ma'auna ana so ya zama wanda zai amfane ka ne a lahira ko kuma koda bai amfane ka ba amma ba zai cutar da kai ba ina fata mun gane to shine za a iya kiran shi da suna karama amma ba haka ba karama bane wani abu ne dai can da ba wannan wani ibtila'i ne ko mai zaman kanshi ya rage ka ci jarabawa ko baka ci ba malam ya ci gaba da cewa wa inna ma hadha bi manzilati man yan'um ma yun'amu bihi al-kufaru wal fusaq irin wannan abin da zaka samu a duniya daya yake da irin abin da Allah ke baiwa kafirai da fasikai na ni'imar duniya na 'ya'ya da mata da dukiya da sarauta da mulki da kasuwanci wanda Allah ya baiwa kafirai da fasikai war riyasati da abin da Allah yake ba minar riyasati abin da Allah yake ba su na shugabanci wal amwali da dukiyoyi fi duniya Allah ya ba su a duniya fa innaha innama tasiru ni'matan haqiqa idan lam tadur sahibaha fil akhirah irin waɗannan za su zama ni'ima ce ta gaske idan ba su cutar da mai su a lahira ba kalla abin da manzo Allah ya gaya ma sayyidina Umar da Umar ya zo ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kwance akan tabarma karauni har zanen jikinta impression ɗinta ya fito a jikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sai sayyidina Umar ya tausaya wa halin da ya sa manzo Allah a ciki ya ci da manzon Allah ka roki Allah mana yalwata maka ga farisa ga ruma ba sa bautawa Allah amma suna cikin ni'ima da da holewarsu sai manzo Allah ya marmaza ya tashi zaune wato magana ce mai girma yace Umar kai da nake ganin ka da kan gado kai ma irin wannan magana kake yace ai waɗannan ulaika qaumun ujjilat lahum tayyibatuhum fi hatihim ad-dunya to shine mahallin shahid yanzu irin wannan abin da yake ba mutane sha'awa na tsare-tsaren rayuwa da ci gaban masana'antu da ci gaba a al'adu da tattalin arziki da ƙarfin soja da ƙarfin faɗa aji da kyan garuruwa da gina ainihin al'umma da ake ganin irin amerika irin faransa ingila jamus italiya koriya ta kudu koriya ta kaza china duk waɗannan ƙashen kafiran idan ka je garuruwan za su baka sha'awa za su burge ka tun daga airport har zuwa din da za ka je za ka ga wurare ne masu kyau wurare ne da aka tsara su rayuwa ce a tsare komai bisa doka ga alama tattalin arziki ya yalwata duk abubuwan da muke amfani da su daga wuraren su ake kawo su sai mu dinga fatan ina ma da mu muka samu wannan ba haka da muke fata ba to waɗannan za su zama ni'ima ne na gaskiya in har sun iya amfanin su a lahira idan ba su amfani su a lahira ba duka aikin banza ne shi abin da yake so mu fahimta jama'a so da duk wannan ni'imar da suke ciki dan da duk suka shiga wuta aka tambaye su hal marra bikum khairun qattu kun taba wucewa ta cikin wani alkhairi ba su taba tuna wannan alkhairin ba za su ce ne ma marra bina khairun qattu da dai a duniyar mu ba mu taba jin wani dadi ba wanda kuma ya rayu cikin wahala da kunci in ya samu aljanna da rahama Allah Allah ka samu a ciki aka ce da shi hal marra bikum sharrun qattu kun taba shiga cikin wani bala'i ba za su taba tunawa ba za su ce ma marra bina sharrun qattu duk bala'in da sabai suka shiga na yunwa da talauci da fatara da tsoro a wuni a kwana a ba mutum dabino kwaya ɗaya shine abincin shi 24 hours kuma soja ne ana buƙatar zama da energy da moral na yaki amma dabino kwaya ɗaya duba kaga ko ɗan ƙaramin yaro dan wata shida ka bashi dabino kwaya daya ta tsotso ai ba zai shi abincin wuni ba wannan dabinon ma ya kare sai dai a kadi ganye danye kawai a matse a matse a tsotsuruwa ba su ma san meye a cikin ruwan ba ta yi abin ma wanda yake dan adam na iya ci ne ko yana da guba babu ruwan su haka suka wajen wata shida suna wannan tafiyar a zo a wayi gari mutum yana jin cikin shi na kuka saboda yunwa irin su abu huraira sai na rasulullah da kanshi ya fito ya ga sai na bakar ya fito yaya ya ce gidana babu abinci tutuni ma babu abinci zo mu tafi nema kaga duk wannan wahala da suka sha da tsoron da aka ba su a makka su buya da ƙyar suka samu suka sha da lafiyarsu da rayuwarsu a saka musu price tag cewa duk wanda ya gansu ya kawo su ko a mace ko a raye za a bashi dukiya kaza da kaza da haka suka kai labari to duk wannan wahala da suka sha su ne za su samu karama tunda zai amfane su a lahira ina fata mun gane wannan abin da mutane suke gani a duniya tamfarari ne to duk abu kuma aka ce mai wucewa ne to bai da tabbas kenan to shine yake cewa abin da zai amfani mai shi a lahira to wannan shine asalin ainihin wato ni'ima amma duk wani shugabanci da dukiya wanda ba za ta yi amfani a lahira ba to ba karama ba ce da aka yanzu wannan abin da turawa suke ciki ba ɗaukaka ba ce jarabawa ce ba ɗaukaka ba ce haka kuma abin da muke ciki mu kuma ba, ba na ƙasa ba ce mu kuma mu ma wata jarabawa ce Allah yake mana abin da muke ciki na ƙuncin rayuwa da rashin tattalin arziki mai kyau da hauhawar farashi da yunwa da fatara da mace-mace da yaƙe-yaƙe ɗin nan ko ba na ƙasa ba ce ba ihana ba ce abin da ake so a fahimta kina a wani jarabawa ne Allah yake mana dan ya ainihin tantance remizal khabisa min at-tayyib malai ci gaba da cewa wali hadha ikhtalafa ashabuna dan haka ne malaman mu suka yi sabani hanabila kenan wa ghayruhum da ma wasu malaman min al-ulama hal ma yun'amu bihi al-kafiru shin abinda kafiri ke ciki na ni'ima ni'matun aw laysa bi ni'ma shin ni'ima ce ko ba ni'ima ba wa in kana khilafu lafziyan duk da yake sabanin a cikin lafazi ne sabani ne wanda yake literal shin za a iya kiran shi da suna ni'ima ko ba za a kira shi da suna ni'ima ba tabbas da yana jin dadi yana ganin ya kai inda yake so hatta idza akhadat al-ardu zukhrafaha wa zayyanat ko wa dhanna ahliha annahum qadiruna 'alayha a wannan matakin turawa suke yanzu ƙasa ta ɗauki kwalliya ta ainihin an caɓa mata kwalliya da ado kuma mutanen da ke cikin duniya suna ganin sun iya juya duniya yadda suke so babu abin da suke yi wanda wato sai wanda suka dama suna iya controlling duka abin da suka dama hatta iska da za su shaƙa da ruwan saman da zai sauka a garinsu da rana ko daren da za su gani suna control ɗin shi za su iya haska ko'ina ba za su ga duhun dare ba ba sa ganin duhun dare za su iya yin ruwan sama a sanda suke su ko su hana ruwan sama ya sauka a garuruwansu sai dai tafi can wani zai sauka za su iya tare shi rana ce kawai da wata ba sa iya tare su su hana su fita da faduwa da sauka suna suna kaga shine wa zanna ahluha annahum qadiruna alaiha suna iddayin za su hana girgizar kasa za su hana dumamar yanayi za su hana mutane mutuwa sai sun tsufa mutuwa a ce ka mutu yadda arna suke cewa kafin lokacin ka za su hana wannan za su hana haihuwa sai sanda suke so a haihu in fact suna ma haihuwa yanzu babu babu lebo babu jin zafin naƙuda kaga duk wannan menene qadiruna alaiha yadhunnuna annahum qadiruna alaiha to wannan yanzu ni'ima ce ko ba ni'ima bace ai suna jin daɗi abin da suke ciko amma malaman musulunci suka tsaya suka tattauna cewa lalle wannan ba ni'ima ba ce ibtila'i ne Allah ya musu ya ce ƙala Allah ta'ala na an tara ko'ina ruwan ya sauka ba zai jika garin ba ba wai su ce kada Allah ya ruwa ba ba haka ba za a tara ko'ina ana ruwa amma mutane suna harkokinsu akwai inda ake haka anguwa guda ko gari guda ko nahiya guda ta wani kamfanoni sai a rufe wurin da wasu rufe-rufe wanda duk ruwan yabo sai dai tare ta wani waje yadda kasan kana cikin daki ba wai dakuna kaɗai ba yawwa kamar wuraren wasanni haka da wuraren tsere-tsere ko wurin kwallo duk ana tara ruwa irin wannan wuraren baya ga haka ma gari guda gari guda wanda ya kai girman garin zaria akwai garuwan da yanzu a kashin turawa ana ana musu wannan shirin ta yadda in ana ruwa duk za a rufe garin kamar da ake rufe stadium misali in ana ruwa a rufe sama to in ana ruwa duka za a rufe inda ba a so ruwa ya taba in yi sai dai ya zama kamar rufin kwano ne sai ya gangare can inda ake so yi duk wannan zangayi ne irin na nasara zangayi ne haka za su ta yi har sai Allah ya kawo ƙarshen rayuwar tasu shi ne da Allah ya ƙarasa cewa a ta amurna lailan auna haran al'amarin Allah zai zo wannan duniya dare ko rana ta nake a ƙasar china ne ko japan da aka yi wani girgizar ƙasa suka je za su sake gina garin yadda wai ya fi ƙarfin girgizar ƙasa za su yi shi yadda babu wani abu mai suna girgizar ƙasa da za ta rusa garin titanic jirgin titanic da aka kera shi mai suka ce wannan jirgin ya fi ƙarfin ko allah bai isa ya dilmiyar da shi ba haka suka ce da allah ya tashi na musu iyaka trip ɗin shi na farko allah ya dilmiyar da shi saboda ba a ma allah wannan galatin ba a ma allah irin wannan galatin ka ce bai isa ya kaza ba irin abin da fir'auna yake na Allah ya kawo ƙarshen shi duk yana ta shedancin shi da iya shegen shi tun da ran da ya ce ana rabbukumul a'la ai ni ne ubangijin kuma daukaki to Allah bai kyale shi ba a ma Allah shi gege a cikin aikin su turawa suna da wannan zangayi saboda kullun tunanin su shine ya za a yi su dai su ji dadin rayuwar nan ya za a yi dai menene inna ma taqdi hadhihi alhayat ba wannan ayat ba da Allah yake cewa ya ba su ilimin duniya ko aya ta ta ta dauki mun yanzu nan ya alamuna zahiran min alhayatid dunya ko wa hum an alakhirati hum ghafilun sun san duk wani abu da ya shafi duniya sun san shi za su bincike a karkashin ƙasa karkashin ruwa sararin samaniya da sauransu yanzu haka nasa ta america suna da tunanin za su fara ɗiban mutane suna yin ƙaura zuwa duniyar wata cewa za a je a gina gari a can ana na ana ta saube ana ta bincike cewa wannan duniya tunda akwai matsaloli da rigingimu za su ƙaura su kuma wata duniya za su kuma duniyar mars je su zauna a can kaga duk wannan zangayi ne sai ka ji abin ma kamar almara ko kamar wani science fiction malai ci gaba da cewa قال الله تعالى أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبني نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون الله سبحانه وتعالى يكتشوا أشكي صوت المؤمنون لكينوكو أيحسبون سوكا فريسنا أمان أن ما نمدهم به أن الذين ما أنا موصولية cewa abin da muke tunkuɗo musu min malin na dukiya wa banin da ƴaƴaye nusari'u lahum fil khairati ai nuriduhum suna tsammanin muna nufin ne su samu alkhairi suna ganin ƴaƴan da muke ba su da dukiya muna nufin su da alkhairi ne balla ya shurun ba su abin da muke yi wanje Allah Allah baya nufin su da alkhairi dan sun ga ba su dukiya da yaya dan sun fi kowa arziki sun fi kowa yawa sun fi kowa ɗaukaka ai ba ba ba wannan ba ba dalili ne akan Allah yana son su Allah ya ce a wani wurin kuma wa qala ta'ala falamma nasu ma dhukkiru bihi yayin da suka manta nasu anan bi ma'ana taraku ne taraku ma dhukkiru bihi kamar da dama nasiya tana zuwa a Qur'ani da ma'anan tark kamar nasullaha fa nasiyahum sun yi watsi da Allah fa nasiyahum shi ma Allah sai ya rabu da su ba wai mantuwa irin yadda abu zai kauce daga zakirarka ba ba haka bane ina fata mun gane a mantuwa kamar da aka ce Allah manta da shi ma'ana a kyale shi ko kar ayi harka da shi kar ayi hulɗa da shi to shine ma'anan falamma nasu ma zikiru bi ba wai sun manta ya ba kokolwar su bane a sun yi watsi ai taraku ma zikiru bi suka ƙi ɗaukan abin da aka karantar da su na aƙida da tauhidi da sallah da salati Allah ya ce fatahana alaihim abwaba kulli shay'in kuma kawai sai muka bude musu kofofin komai ƴaƴa da mata da dukiyoyi da dabbobi da gonaki hatta idza farihu bima utu sai da suka wayi gari suna jin daɗi suna alfahari da abin da suka samu akhadnahum baghtatan Allah ce sai mu kama su a afke sai mu kama musu sammatsi fa'izahun mublisun ai fa'izahun nadimuna shi ne ma'anar mublisuna sai su waye gari cikin nadama ire-iren waɗannan ayoyi suna nuna cewa abinda kafirai ke cike da fasikai na ni'ima ba ni'ima ba ce wato istidraji ne Allah yake musu kamar da Allah yake cewa wala yasabanna allazina kafaru annama numli lahum khairul lahum innama numli lahum liyazdadu isma kada kafirai su dauka cewa abinda muke basu na daga kafa da muke musu da ƙara musu dukiya da arziki kasa dauka alkhairi ba alkhairi bane Allah ya ce muna basu ne dan su ƙara laifi dan su ƙara zunubi mu kuma ƙara samun hujja akan su Allah ya ce fadarni wa man khalaqtu wahida waj'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda duba ka gani Allah ya ce kyale ni da su wanda ni na ba su ƴaƴa da dukiya da kaza da kaza haka Allah ya ce fa ni na ba su amma ku ban da su zan kama su haka ba karama bace haka Allah wani zai ke cewa fadarni wa man yukadzibu bi hadha alhadith sanastadrijuhum min haisu la ya'lamu ne Allah yace wa umli lahu amma zan jira su tukunna zan kyale su su ta yin abin da suke so su samu abin da suke so sai ga kafirai sun fi musulmi samu abin da suke so sun fi musulmi arziki sun fi musulmi wayo da dabara da tsari da shiri sun fi musulmi yawa sun fi musulmi sanin sirrorin rayuwa yanzu ko a nan gida Najeriya ana neman kwararrun likitoci kwararrun lauyoyi injiniyoyi makiran 'yan siyasa masana harkokin tsaro masana harkokin sadarwa sai ga kafirai ne akan gaba ko mun gane da kyau jama'a wannan ba yana nufin ba shikenan mu zauna ba mu ce ai Allah ya riga ya ce su ne a amma dai ita ce hakika wannan ba a taba zamanin da za a ce kafirai ba su da rabuwa waɗannan abubuwan amma kar mu ɗauka wannan abin da suke akai wai alkhairi mu ne za mu nemi alkhairi ta hanya rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana ma'ana kar ka ɗauka su abin da suke ciki alkhairi ne dinga baka sha'awa har ka je ka fada irin kafircin da suka fada za ka samu tawaya da naƙasa sosai a wani wajen Allah yake cewa ila yau daga cikin nazair na waɗannan ayoyi fala tu'jibuka amwaluhum wala auladu kada dukiyarsu da ƴaƴansu su dinga burge ka fala tu'jibuka ka ta burge ka innama yuridullahu liyu'azzibahum biha Allah yace yana so ne ya musu azaba biha ta hanyar dukiyar da 'ya'yan fil hayati duniya tun anan duniya wata zahaka anfusuhum su shiga cikin tashin hankali da ɗiyauci tun anan duniya wannan dukiyar da 'ya'yan da kake gani sun tara da abin duniya tashin hankali ne a gare su tun anan duniya sai ga mutum da arziki amma wando dogo ba iya sawa dogon wando wanda zai rufe mashi kafa shi da jin sanyi ba zai iya sawa ba ba zai cin abinci ba ba zai iya sadaka ba ba zai iya kyauta ba me yake yi kawai fa jama'a fa awa tarawa kawai tarawa kawai yake shi ma bai san abin da yake tara su to wannan ma kadai tashin hankalin rike dukiyar ya fi tashin hankalin tara ta masu kudi suna confessing wannan cewa duk wanda ya samu kudi yanzu tashin hankalin shi ne ya za a yi kar kuma ya fita daga da'irar masu kudi kada ya dropping kada ya dropping daga cikin club na, na millionaires ko billionaires ko to wannan ya fi ya fi wahala fiye da kai talaka da kake nema abinci ka tambayi masu kuɗi kai to wannan kada ya ishe su bala'i saboda bai iya bacci lafiya lau bai iya cin abinci ko tunanin shi ma bai iya zama lafiya to waɗannan ayoyin da ire-iren su suna bayyana cewa abinda kafirai suke a ciki ba ni'ima bane ni'ima ce kawai a zahiri amma a sanin hakikanin abin da ake nufi da ni'ima to ba sa cikin ni'ima suna cikin jarabawa ne da kuma talala da Allah yake musu wa fil hadisi mala yace yazo a cikin hadisi cewa idza ra'aita Allah yan'umu 'alal 'abdi ma'a iqamatihi fi ma'asiyati idan kaga Allah subhanahu wata'ala yana mai wani bawon shi ni'ima tare da cewa bawon yana tsaye a cikin saban Allah fa inna ma huwa istidrajun yastadrijuhu to ba ni'ima bace Allah yana mishi talala ne kaga bawa yana cikin saban Allah kafiri ne ko fasiki ne ko mulhidi ne ko munafiki ko duk wani mai barna a hanyar sana'ar ce yake barna ko ko wani wata barna ce a gefe ya tsarewa shine wakilin wata barna kuma yana ta samun abin da yake so a duniyar nan na dukiya da mukamai da ɗaukaka ko to ba ni'ima ba ce Allah yana jiran shi ne don ya tara mashi zunubai waɗanda za su isa a ainihin azabtar da shi wani hadisi ne ingantacce mal albani muhammad nasiruddin ya tabbatar da ingancinsa a cikin as-sahiha a lamba na 413 al-imam ahmad ya fitar da wannan hadisi a cikin musnad da shi da ainihin wato al-imam ibn jarir al-tabari a cikin tafsirinsa daga sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama uqbah ibn amir Allah ya kara masa yarda wa misalu hadha fil isti'aza misalin wato muguwar addu'a wadda ta haramta wadda mutum zai yi neman tsari da wani abu wanda bai halasta ya nema ba qaulul mar'atin lati ja'a annabi sallallahu alaihi wasallama li yakhtiba zancen wannan mata da manzon Allah yazo zai nemi aurenta fa qalat sai ta ce a'udhu billahi minka wane mutum wai manzon Allah fa jama'a da kanshi wata mata wadda ba ta da ainihin wato rabo ta ce ina neman Allah ya tsare ni daga kai fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fa qala sai manzo Allah ya ce laqad uzti bi mu'adh haqiqa kin nemi tsari da Allah wanda ake neman tsari ta hanyar sa thumma sarafa anha sai manzo Allah ya juya ya bata waje fa qila laha sai aka ce da ita inna hadha an-nabi sallallahu alaihi wasallam ke kin san wa kike wulakanci kuwa annabin Allah ɗin ne fa faƙala ta ce ana kuntu ashka min zalika ta ce wa ita iskancinta ya wuce mun gane ta ce ai ta iya sheginta ya wuce kissa ce shahararriya jama'a an ka je karanta littafin Fathul Bari mujallad ya takwas kitabun nikah Ibn Hajar ya kokarin tattara kissar gaba ɗayanta daga wuraren da aka ciro ta musamman a littafin Tabaqat na Ibn Sa'd da wasu daga cikin littafai abin da ya faru wata mata ce wadda sunanta asma bintun nu'man ibn shirahil ana ce mata a takaice ibnatul jawl ko wani suna makamancin haka akwai maganganu da dama game da sunan nata amma ne daga cikin abin da ibn sa'adin ya tabbatar a cikin littafin tabaqat musa ubanta ya taho zai musulunta ta ta bashi sako cewa ita ko tana kaunar manzon nan in ya je ya ce ma manzon Allah ta bashi kanta sai je ga manzon Allah wannan sako manzo Allah ya ce to shikenan wana ka tafi ka je ka zo da ita dan sai in manzo Allah ya ganta wa mar'atan mu'minatan in wahabat nafsa lin nabi sai in arada nabi an yatankiya da aka zo aka sauke ta a cikin kabilar Banu Sa'ida ta yi wajen kwanaki uku suka bata liyafa suna girmama ta an ce mace ce kyakkyawa min ajmali nisa'il arab manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shirya ya zo ya ganta to kafin ya zo mata sun shiga wurinta da sauransu a wata riwaya an ce su Aisha ne suka mata makirci a wata riwaya wallahu alam inda riwayoyi ne Ibn Hajar ya tattara da yawa ba kome ne inganta ba suka ce mata to shi mutumin nan yana son mace mai yanga da daga kai da haka in yazo karki karki ba da kanki da wuri ashe sun mata kutun gwila ne kenan ya tabbata ko da suka da tazo kawai shikenan manzo Allah ya shiga sai tare ta ta sun kuyar da kai ta lullube kanta yadda amarya take ce a to yan taho mana wurin mijin naki sai ta ce tabdija ni in zo gun kai kaskantaccen mutum ta kira shi da suna asuka ma'ana suka shine talaka talaka wanda ba kowa ba irin masu taruwa ana kamfen din na ita ihu su ne talaka su ne asuka daga asuk wanda ake kora su wanda sarki na iya kora sai ce ku yi nan ku yi can ta ce ni in zo gun asuka zala bai ji daɗin zancen ba amma dai sai ya daure tunda mai haƙuri ne shi sai je zai dafa kanta dafa da zai shi take ce mishi a'udhu billahi min da zai mata addu'a da tunanin akwai aljani a kanta ashe ba aljani bane shedanci shikenan sai manzo Allah ya fito sai ya ce ma ya ce mata to shikenan ke koma gidanku sai kira wannan sahabi ya ce wannan mata a maida ita auren nan ba zai yi aka mai da ita da aka tare a dangi aka yi ta kuka ana tsine mata albarka cewa kin ja mana bala'i ta ce wallahi ku yi haƙuri an yaudare ni aka ce haka ta rayu har ƙarshen rayuwarta cikin baƙin ciki da damuwa abin da ta ta rayu har zuwa zamanin sayyidina usmana kisa na nan doguwar kisa a cikin littafin tabaqatu bin sa'id to kaga yanzu wannan abin da ta yi mugun abu ne ka ce Allah ya tsare ka daga manzon Allah kaga addu'a ce lafazin addu'ar bayi da matsala amma abin da take nema haramun ne neman Allah ya tsare ka daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yanzu wannan kalmar kafirci ce abin da ta aikata aikin kafirci ne amma manzo Allah bai kafirta ta ba ibnu hajirin ya kawo maganganu game da me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kama ta da laifin wannan aikin ba ce saboda bata san shi ba inji wasu malaman yace to amma wannan ba zai tabbata ba domin gashi an gaya mata shi waye duk da haka tace ai ita ta fi karfin nan ita yar sarauta ce ta fi karfin haka kaga bata yi irin na waccan mai addu'a a makabarta ba ko ita da bata san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba da aka ce mata shine yanzu ta fahimci waye shi ta san matsayinsa sai ta yi nadama ta rugo da gudu tana tuba kaga akwai bambanci da wannan wadda ta doge akan fitsararta har bayan ta ji wannan labarin so haka dai malamai suke ta tattaunawa akan masail din da kuma kokarin tabbatar da mashin kissa guda ɗaya ce ko ko guda biyu ce dan akwai wadda ya riga ya aure ta ko kuma wacce ita kuma a garin neman auren ne haka ya faru wallahu alam duk dai zaka ga ibnu hajirin ya tattauna sosai da fadi ya fitar da fiqhun da ke cikin dancan ashahidi shine neman tsari da abin da yake mai kyau to haramun mutum ya ce Allah ya tsare shi daga manzon Allah ko ya ce Allah ya tsare shi daga alqur'ani ko irin yadda zaka ji mutanen mai suna ya ce zaki aure dan salafiya tace Allah ya tsare ni bayan mata suna yin wannan ba zaki aure dan izala zaka ba dan izala ai ka sai ce Allah ya kiyaye to wannan muguwar addu'a ce irin shi ne za ku mutane suna yin ta wala ya hafu na uku ba in abu mai kyau ne ba ka cewa ba ka rikin Allah ya tsare ka daga wani shi ba ka yin wannan shi ne abin da ka teke koyarwa na'am bai na ce ba eh bai na ce ba ya yi maza Allah ya fi karfin ya mata haka mu ne yanzu sare sai ka dace ya yi ta rikici da kai ka ce ya yi dole ta soka me a cikin a cikin abin nan in ba a son ka kawai ka hakura za ka samu mai son ka kai ma wata rana kuma watakila ma tafi wadda ta kika da kuma su mata sun saba irin wannan jama'a mata a gunsu akwai mutumin da za a ga cewa ya kai a so shi kuma sai mace ta kisan shi halifan musulunci wannan abin nan mu'awiya ya je ya auro mace a ƙauye ita ce mahaifiyar yazidu sun haihu ɗaya da shi amma tsawon shekarun nan da aka yi aka haifi yazidu kuka take kullum ta cewa ba ta son auren nan shugaban ƙasar duka musulunci fa tana waka tana kuka tana tana nadama tana Allah ya isa dole haka ya haƙura ya sake ta ya haɗa ta da mutane aka mai da ta ƙauyensu ta ce wa lubsa aba'atin wata ƙarra aini a habbu ilayya min labasi shafafi in je in saka bunjime mai riga irin ta mutanen ƙauye na yawo a gari babu dogarai babu wani tsaro cikin yanci na ta ce wallahi yafi muni akan wannan kayan da ake bani ina sawa see-through transparent irin na sarakuna muawiya wuce ɗakin ta dare tana ta kuka daga baya dai ya hakura ya sake ta kawai ita ce mahaifiyar Yazidu sarkin musulmi Yazidu da yan shi'a ba su so dinnan shi kadai ta haifa haka a sarkin musulmi wannan abu ja'afar al-mansur wanda yana ji da kanshi yana ji da kanshi ba karin ji da kanshi yake ya je neman aure da ya je gidan talakawa ne kafin ya gabatar da kanshi ma cewa shine yake neman auren sauran yan fada kasan dogare suka fara kirari suna cewa ma masu gidan alheri ya zo gare ku ai shikenan ku kaka ku ta yanke saka yau ga halifan musulunci a gidanku kuma abin da ya kawo shi ya zo neman iri ne kaza kaza kaza kaza kaza sai baban baban mai gidan yana ta godiya yana ta godiya yace to ai mu ba ma sai ka faɗa mana ba wannan aure an riga an gama dan wace ƴa ce za ta ce ba ta son halifan musulunci kawai ta fito ta ce ta ce ni ce wannan ƴar ba na son shi a gaban shi a gaban ubanta a gaban kowa kuma ba ya auren ba haka ya tashi ba ba ba ba nauyi ya koma mata kwankwaman da ke kansu ba irin na mutane bai sai da kuma ta so wani wanda ana ganin shi ta fihun wanda bai kai ya kawo ba ga wanda ake ganin arziki za ta huta ko babban mutum da sauransu sai kawai ta kishi gudanawa kuna jin kusan kowane babban mutum ka bi tarihin shi za ka samu irin wannan a cikin tarihinsa wacewa wata mata ta kyamace shi sai kuma ta ga abin da ake girmama shi akai shi kuma ita ne ita kuma shine ba ta so akan ilimi ake girmama shi ko sarauta ko dukiya sai ta ce wannan abin ne ita kuma ba ta so game da shi ko kuma tana da wani dan miskinin saurayinta da ya riga ya gama hure mata kunne da da da da da maganganu da saƙonni da makamantansu ba ta jin magana ko a duniya ce za ka shi wannan ya zo a makara ne duk abin da za a kawo mata ba ta gani guda nawa to shi sa baya daga cikin wayewa ko hankali ko basira ka nace sai ka auri wadda ba ta son sai daga ciki don ko an je an yi auren akwai abin da ya biyo baya wata tana iya haƙura shi kenan a ci gaba da rayuwa ba don tana son ka ba don kawai dai ta ƙanshi ƙaddara wata kuma tana da taurin ran da ba za ta haƙura ba za ta kuntata ma rayuwarka tun daga zagi da cin mutunci da gori har zuwa kisa mata suna yi har kisa kuma ina jin an sha ganin waɗannan abubuwan an sha ruwaito su a jaridu da labarai da sauransu kwanakin baya a nan na ƙasar kano delitro suka ruwaito wata yarinya ƙarama da aka mata aure ita ba ma mijin kaɗai ba da abokan shi gaba ɗaya sun je sallar juma'a sun dawo satin farko ta daba musu ɗan wake ta sa musu maganin fiya-fiya ciki su wajen sha takwas ne wajen mutum biyar suka mutu sauran kuma aka yi su asibiti aka yi ta musu allurai an zo za a ci abincin amarya kawai ta farfada musu fiya-fiya gaba ɗayan sa ciki kuma aka je kotu aka ce me ake cewa ne ma maino ce barista haka ne suna ba aka ce maino ce doka ba ta hau kanta ba shikenan ta sha sai dai a gaban Allah amma dai a duniya ta sha aka sake ta aka yi akwintin ɗinta cewa ba ta yi laifi ba mutum sha takwas suka zo cin abincin amarya ta sa musu fiya-fiya gaba ɗaya a ciki a nan kano kuma a ƙauye ne ma ka gaba ga kamar ba su da wayewa ba su abin da suke ba ko so mata da kake ganin su ƙur'ani ma girmama kaidin su ko ce inna kaida kunna azim kaidin shedan ma Allah ya ce da'if ne amma na mata azim Allah shi kyauta so bai daga cikin hikima idan ba a son ka kace dole sai an soka bai daga cikin hikima sai ka ƙara gaba kawai wa amma tahrimu min jihati talab to dangane da kuma haramcin addu'a ta bangaren ba ita addu'ar ba abin nema din fa yakunu taratan li'annahu du'a wato wanda aka fuskanta addu'ar da shi fa yakunu taratan li'annahu du'a ghairillahi wani lokaci zai zama li'annahu du'a'un li ghairillahi saboda an roki wani Allah ne مثل ما يفعله السهرة من مخاطبة الكواكب كما يدى بوكاي suke yin zance da taurari su dinga kiran taurari ya kaza kaza ya ilu ya wane ne wane ne ya ilu suna kiran taurari suna ba su irin alfarma da darajar da Allah kaɗai ake baiwa ita wa ibadatiha da bauta wa taurari wa nahwu zalika da makamancin wannan bokaye da ƴan tsibbu suna bautar taurari duk da ike kamar yadda ya tabbata ba wai taurarin suke bautawa ba wasu aljanu ne da suke ɓoye a bayan taurarin sai aljani wanda yake shi ake wa tsafin ya ba da doka cewa to duk lokaci kaza bokan ya tashi ya yi kaza ko wannan ɗan sihiri ya yi kaza duk lokaci da tauraro kaza ya fito kuma shi yana nan makala a bayan tauraron shi sa a cikin shari'a aka hana yin sujuda da, da, da sallah da rufe mamata a daidai fitowar rana da faduwanta saboda ba dan fitowar rana da faduwanta ba saboda masu bautar aljani ko shedan ko suna mushi ibada daidai lokacin yana fakewa da wannan lokacin a mushi ibada to irin wannan kafircin yana zama haramun ne saboda wanda aka fuskantar da addu'a zuwa gare shi فإنه قد يقتدي أكب ذلك أنواع من القباء kuma ana iya samun bayan an yi addu'an a ga abubuwan da ake nema sun faru idan lam yu'ariduhu mu'arid idan babu wani abu da ya karo da shi ya zama ana so a kashe wane ne aka je aka yi bautar shedanin aljani kuma wanan ya mutu ko a zubar da cikin wance ko wance a raba ta da mijinta ko a haukata wane ko a lalata dukiyar wane duk ana yi din ko wane yana so ya kuɗi a bashi wuridin da in yayi zai kuɗin kuma in yayi wuridin kuɗin su zo aljanin su sato kuɗaɗen mutane su kawo mishi dan kamar da dan fodiyo ya bayyana zuwa suke su sato kuɗaɗen wasu su kawo mutum shi dan fodiyo a cikin nuru albabi yake cewa duk wanda ya ci wannan kuɗin sai ya biya su ranar kiyama bayan laifin kafircin da yi to duk wannan ana yi kuma sai a ga a aikace ya faru ko a ga reality cewa gashi an samu bukatar da ake nema aw ghairi zalika ko wani abu makamancin min du'a'i ahli al-iman wa ibadati wato idan ba a samu wani mu'aridi da ya hana abin faruwa ba kamar addu'ar muminai da bautarsu ma'ana a lokacin da aka je aka kulla wani tsafi tsafin na iya aukuwa idan ba a samu abin da ya hana aukuwar tsafin ba menene abin da ke iya hana aukuwar tsafi addu'ar muminai da suke kula uzai da suke da falaki da nasi da da da da da, da ayatul kursi da addu'a da suke yi wajen shiga bayi da fita da kwanciya da suke da alola da sauran dai tsari wanda yake tabbatacce a shari'a ko yana hana sihirin yayi tasiri don ba a samu irin wannan ba sai sihirin yayi tasiri yana iya yiwuwa au gaira zalika ko wani abu makamancin haka walihaza tanfudu hadhihi al-umur fi azmani fatratir rusul dan haka kaga a wannan zamunna sanda ake cikin kamfa na rashin annabta da manzanci zaka ga irin wannan abubuwan suna faruwa burjik yanzu kusan duk kabila ko gari ko yankin da kaje zaka ga yan sihiri da bokaye suna cin kasuwarsu suna cin karansu ba babbaka saboda ana cikin fatara ta rashin ilimi na manzanni ta rashin samuwar karantarwa irin ta annabawa na tauhidi da ainihin wato ikhlasi da haka sai kaga burjik ga ƴaƴa nan mata da maza da manya da yara da talakawa da masu kuɗi da sarakuna da mutanen gari kowa an mishi asiri ya kama shi wani an rike mai kafa wani an karya mai jari wance an haukata ta wance kishiya ta kore ta kowa ga sanan burjik wannan me yasa aka samu haka shine karancin ilimin annabta da karancin tafarkin annabta a cikin mutane wa fi biladil kufri wan nifaq hakanan a garuruwan kafirci da inda munafunci yawa yanzu kasashen indiya kasashen kafirai na daga cikin kasashen da suka fi ko ina yawaita sihir haka turawa suna da suna da bokaye a cikin su da yawa haka inda ake da munafunci irin kasashen mu na musulmai waɗanda a cikin su akwai munafunci shi ta yana daga cikin wauta mutum ya dinga karyata sihiri ko bokanci ko asiri domin zai iya karyata muryar da take fita daga bakin shi kin karyata abu ne wanda yake waƙi gashi kowa na ganin shi murarata sai ka ce ƙarya ne kuma da sunan malanta ba ma da sunan malanta ba kadai wai da sunan sunna ba kaga wannan yana daga cikin dakikancin da ya faru a tarihin sunna a Najeriya ahlus sunna da ya kamata su zama custodian na ilimin sunna kuma su suke musun shi za ka yi lissafa sunna ta fi guda ɗari a Najeriya wanda ahalus sunna ne kan gaba wajen musunta walil asafin shadid waɗanda suke da suna ahalus sunna suke da rijista a gwamnatance a matsayin ahalus sunna su suke musun sunna wannan sai a Najeriya kamar da makaranta a baya da ibn timiya yake faɗa a littafin can na salim cewa babu inda za ka samu ana cewa ana bin sunna kuma kaga ana kin aiki da qur'ani da sunna sai ya ce sai inda karancin ilimi yayi yawa ma'ana ilimi karancinsa ya bayyana sannan jahilci ya shine zaka ga mutane suna cewa su ahlus sunna ne amma kuma aikace fada suke da sunna wallahu almusta'an ma la tanfudu fi daril imani wa zamanihi zaka ga irin wannan bokanci yana faruwa a kasashen kafirci da munafunci abinda baya faruwa a kasashen imani da zamanin imani yanzu ko a yanzu din in ka je kasar Saudi Arabia zaka ga akwai karancin yaɗo ire-iren waɗannan barna saboda na farko ba za a samu yawaitar bokayen ba su kansu tunda ana wa'azi ana sanar da mutane cewa bokanci kafirci ne daka bokayen da suke yan tsiraru za su rasa kwastomomi don kowa na so ya rike imanin shi ba zai je gunsu sannan wasu kuma za ma su tuba su daina tunda in ka rasa kwastoma ko ba dan Allah ba dole ka nemi wata sana'a dama sana'a ce in ka kasa yau ba wanda ya siya kasa gobe wanda ya siya dole ka nemi abin da za ka yi to kaga inda akwai imani akwai karantawa ta tauhidi tilka'iyan automatically za a samu dropping na yawan irin wannan barna don mutane za su zama ba su da wato karsashin yin barna sannan ɗayan ɓangaren waɗanda suka ma iya yin barna su kuma sauran mutanen da ake yin barna don ta same su suna da ilimin shari'a suna yin azka suna yin abin nan zikiri suna salati suna sallah suna hailala yanzu ka je kasar makka misali abin zai baka sha'awa da za ka ga yadda mutane suka kula da addini ba wai kawai a cikin alhazai da sauransu don ka shiga gari musamman a kasar madina za ga mutane kowa harka addini kawai yake kuma kullun cikin wa'azi ake kaga dole irin wannan barar ta karanci a yayin da mu kuma a nan kasashen mu a inda babu irin wannan wa'azin dole abun ya yadu da haka baka ga ko a nan din yaduwar yana da zarceceniya daga waje zuwa waje a irin nan ƙasar zazzau misali ƙasar ilimi ce ta tarihin ilimi alhamdulillah musamman a shekarun na baya da irin su mala albani marigayi Allah ya gafarta mishi yayi ta wa'azi da karantarwa akan bokanci da asiri da aljanu karatukan shi na sarin batar duniyar aljanu da mutane akwai mutanen da bokaye ne da kansu sun zo sun same shi sun tuba suka gaya mai sun tuba wa Allah kuma suka zo su godiya cewa sanadiyar wannan karatun suka gane cewa abinda suke bokanci da can suna yi ba su ma san bokanci ba akwai su tsayawa a nan ƙasar zaria sannan wanda ba su tuba ba sun samu ƙarancin kwastoma saboda mutanen da suke zuwa gunsu su kuma sun tuba kaga dole wannan zai rage yawan barna in ka je wasu garuruwan kamar ƙauyuka ko inda ko da birni ne a ce irin wannan ilimin na sunna bai yaɗu ba za ka ga kasuwar bokayen ta ƙaru fiye da nan ɗauki abuja a matsayin misali abuja bokaye sun samu recognition har bokaye na saka signboard za ga cewa spiritual fila ko wane ne ga sunan ajabi a gada biyu a wane ne gwagwa karmo duk zaka gani boka ne fa hada signboard a gidan shi ma'ana yana maka direction inda zaka ji boka yana da website yana da twitter handler da yake tattauna da jama'a saboda su kuma mutanen abuja 'yan siyasa ne da 'yan duniya ba sa son ma wa'azi akan akan bokanci shi sa mala albani daga cikin wa'azin da ya dinga yi abuja inda ya je sai ya wa'azi akan shirka da da maguzanci zaka ga halima ma ba sa so sai wani limami ya ce to alga ta malam mu dai sai abu a hankali nan muna bin mutane a hankali ne saboda ka san yanayin su albani ya ce a ni aiki na wa'azi ne ba za ka ga mu abin da zan faɗa ba da zaran wani ya ga albani ya miƙe a masallacin shi to ya san za a iya bata mai abinci waɗannan su suke ciyar da shi kuma ya san suna barna shi ba zai iya ga musu so da za a bashi wurin zama za a bashi yan mota za a dinga kawo dubu sittin duk wata ana bashi baya so ya rasa wannan hanyar sai ya ƙi faɗan gaskiya in wani ba zai faɗa sai ya nemi ya sa ma wani wato takunkumi ko linzamin cewa gaskiyan nan fa irin wannan ba ta faɗuwa a shahid shine maganar da yake faɗa akan cewa gidan ko ƙasar imani da zamanin imani za ka akwai ƙarancin yaɗuwar bokanci da ƙarancin yaɗuwar barna irin wannan inda kuma yake ƙasar kafirci ko zamanin kafirci sai ga wannan barnar ta yaɗu sosai saboda zai zama babu tauhidi babu ainihin imani babu nagarta Allah ya tsare mu wa min hadha ibn tamiya yace daga cikin ire-iren wannan anni a'rifu rijalan ni na san wasu mazaje yastaghithuna bi ba'd al-ahya'i suna neman agaji da wasu mutane wanda suke a raye fi shada'ida tanzilu bihim in suka samu kansu a cikin wani kunci ko wani bala'i fa yufraju anhum sai kuma su zama Allah ya yaye musu wannan bala'i wa rubama yu'ayinuna umuran wani lokaci ma sukan ga wasu abubuwa da idanunsu cikin dare ko cikin bacci ko makamancin haka wa zalika alhayyu almustaghasu bihi lam yash'ur bidhalika wannan rayayyen da suka nemi tsari da shi bai ma sani ba ma'ana mutum ne yana da wani shehi a can wani waje da ba shehin ma bai sani ba sai ya zo yana addu'a yana cewa shehin ya taimake shi ko idan barayi suka hauro gidan shi sai ya dinga ihu yana kiran sunan shehin kuma sai ya ga barayin sun kasa mai komai misali da ire-iren waɗannan amma shehin ma bai ma sani ba wala ilma bihi albatta da ɗai wannan shehin ma bai taɓa jin labarin abin da ya faru ba wa fihim man yad'u ala aqwamin akwai wanda yake wasu mutane baka addu'a aw ya tawajjahu fi idha'ihim ko kuma ya fuskanci Allah dan Allah ya cutar da wasu ya dinga gaya wa Allah Allah ka karyawa ne Allah ka rugurugu da arzikin sa Allah karka bashi ya kai inda za shi lafiya ya Allah wannan tafiya da ya Allah karka sa ya dawo Allah karka bari ya dawo Allah ka sa su hatsarin sama jirgin sama su mutu mutane suna irin wannan mugu addu'a fa فيرى بعض الأحياء أو بعض الأموات يحول بينه وبين إيذاء أولئك yana so ya cutar da waɗannan da yake musu addu'a sai ya ga wani ko ga wasu wato ko a addu'ance yana so ya cutar da su ta hanyar addu'a ko kuma jiki da jiki yana so ya cutar da su sai ya ga kawai wani mutum daga cikin rayayyu ko matattu ya zo ya shiga tsakanin shi da su ma'ana mutum ne ya zo zai kashe wani kawai sai ya ga wani shehi ya zo ya shaƙe shi sai ihu ya ruga da gudu sai je yana bada labari cewa ai shehi wannan ne ya hana shi kashawa ya hana shi yin kaza ire-iren wannan da yana faruwa har yanzu ga yan dariƙa suna bada labarin irin waɗannan kuma ta yi da gaske ne ya gani din ko ya zo zai fada rami sai ya ga in ya siya ya cire shi daga ramin ko ya ga an yi hatsarin mota da shi amma shi sanda mota take faduwa kawai sai ga shehi ya zo kawai ya cire shi daga cikin mota kawai shi ba zai ji ciwo ba sai ya zo ya ta bada labari cewa ai kaza ne ya faru sai a ƙara ganin karama ce ga shehi duk wannan jama'a sharrin shaidan talbisi ne na iblis iblis ne bai da ko sojojin shi da jama'a shi su shiga shiga irin wannan shehin dan su ƙara halakar da mutane jama'a kuma gane sai mutum ya ta rantsuwa da Allah kuma abin da ya gani da gaske ne ya gani ba wai ƙarya yake ba amma dai ba karama ba ce ba kuma alama ne akan shehin nana da wani ƙarfi na musamman wanda ya wuce ƙarfi na ɗabi'a da rayuwa wajen ta'asiri ga abubuwa ba a alama ce akan shedan ya ta soka kai da kake ganin wannan abin gaba sai ya batar da kai alama ce akan shedan na so ya halakar da kai wa rubama ra'ahu dariban lahu bi sayfin sai ga mutum ya zo zai cutar da wasu 'yan ɗariƙa misali ko masu bin wani shehi sai ga shehinsu ya zo da takobi ya maka mai cikin dare ko ya zo cikin bacci ya maka shedi cewa kai e bashin da ka ci na muridi na wani ka tabbatar ka biya shi in ba haka ba ni da kai sai ya zo ya kawo maka kuɗin ka kai muridi ya taba ka hakuri ya ce wallahi shehi ne zo min cikin bacci ya gaya mun cewa lalle lalle in biya ka bashin nan ko kuma ma ya ce a mai kyauta ko neman auren da wani yake ku tabbatar kun bashi ko mukami kaza ko aiki kaza da yake nema ko kwangila ku tabbatar kun bashi ta yiwu shi wancan da aka ce a wannan alfarmawa bai ma sani ba ku da kuka zo kuka gani yanzu cikin dare a bakin ku zai ji to idan ya ji sai je ya yada a zawuyar su tunda yan dari kada ma suna aiki da mafarki shikenan sai a rike na mafarkin a matsayin hujja ai ta yadawa ai ta yadawa a ƙara ƙarya guda ɗari ma akan shi shikenan sai zama kuma sanadiyar ƙara haraka abinda ake cewa kamar da ya fara a baya shine duk irin waɗannan abubuwan koda sun fara aikace ko wannan bai mai da su addini ba domin abinda zai mai da su addini shine a san musu hujja a cikin shari'a kuma babu hujja ya ci gaba da cewa wa in kana al-ha'ilu lahu ha'ilu lahu la shu'ura lahu bidhalika koda kuwa shi wanda ya zo ya shiga tsakanin shi da abin bai ma san abin ya faru ba wa inna ma zalika min fi'lillahi subhanahu zai zama wannan daga cikin aikin Allah ne madaukakin sarki bi sababin yakunu bainal maqsudi wa bainar rajulil dafi dan wani dalili da yake tsakankanin mutumin da aka nufata da cutarwa da shi mutumin da ya nufaci shi min ittiba'in lahu na biyayyar da yake wa Allah wa ta'atihi fi ma ya'muruhu min ta'atillahi da kuma da'ad da yake wa Allah a cikin abin da Allah ya umarce shi wa nahu zalika da makamancin wannan fa hadha qaribun ma'ana yana iya yiwuwa mutum ne ainiya cutar da shi amma sai Allah ya kare shi ta wata hanya mai ban mamaki alal misali jama'a akwai mutanen da akwai mutumin da za a dauki guba a bashi ya shafe ta ki mishi tasiri akwai mutumin da za a dauki allura ta kisa ai mishi kuma sai ya warke daga rashin lafiya wannan ya shafa ruwa akwai mutumin da za a shirya mashi wani makircin da babu yadda za a ya fita shi bai yi addu'a ba bai komai ba bai ma sani ba sai Allah ya warware wannan makircin duk wannan yana faruwa a cikin rayuwa ta yau da muke ciki yau da kullum kuma ya faru a cikin tarihi a baya ko to duk irin wannan yana faruwa ta yiwu ya zama Allah ne ya shiga tsakanin shi wannan bawa nashi da cutarwar wasu bayi mugaye ba tare da ma bawan ya sani ba ta yi kuma ga wanda za su ga wani abu ganin da za su yi ma shaidani a cikin surar wani shehi shi kuma shaidan ne ke nufin ya ƙara halakar da su duk waɗannan abubuwan suna faruwa wa qad yajri li ubadil asnami ahyanan min al jinsil muharram mihnatun min Allah yace wani lokaci akan samu masu bautar gumaka waɗanda suke ainihin bautar gumaka daga daga cikin jinsin irin wannan abu da ya haramta sukan samu jarabawa daga Allah bima taf'aluhu shayatinu li'awanihim ta hanyar abubuwan da shedanu suke aikata wa abokan aikin su fa idza kana al-asaru qad yahsulu aqiba du'a'in man aqiba du'a'i man qad tayaqqanna annahu lam yasma'i du'a yace idan ya zama an sami biyan bukata bayan an kira mutumin da mun tabbatar bai ji addu'ar ba mutum ne ya shiga cikin kunci sai kira wani shehi kuma shehin baya wajen don haka babu yadda za a yaji wannan addu'ar amma kuma sai aka samu biyan bukata fa kaifa yutawahhamu annahu huwa allazi ta sababa fi zalika to mutumin da ko jin addu'a bai yi ba ya za a yi murude akan cewa shi ya amsa kaga shi bai ma ji balanta na ya amsa bai san an yi ba au anna lahu fihi fi'lan ko kuma mu fara tunanin cewa yana da wani aiki da ya a ciki bai da hannu a ciki wa idza qila inna allaha yaf'aluhu bidhalika sabab idan kuma aka ce eh Allah ne yake biyan bukatun amma sababin biyan bukatar da Allah yayi shine kiran shehin da aka yi ko kiran wannan wali da aka yi fa idza kana sababu muharraman lam yajuz to ko da haka ne inda ya zama kiran da ake yi ma wani shehin bai halasta ba haramun ne to bai halasta ai wannan addu'a ba kal amradil lati yuhdisuha Allahu aqiba akalis sumum kamar cutar da Allah yake sanya wa bawa bayan bawan ya ci guba wa kad yakunu du'aul muharramu fi nafsihi du'aun du'aul li ghairillah tayi kuma wannan addu'ar da aka yi addu'a ce da aka kira wani Allah wa an yad'u Allah kama ta qulun nasara ko kuma su kirayi Allah irin addu'ar da kirista suke yi su ce ya walidatul ilahi ashfi'i lana ila ilahi wai suna kiran uwar annabi isa ce mata ya ke mahaifiyar Allah Mary the mother ko sai su ce ya ke mahaifiyar Allah a bisa muguwar aƙida ta cewa annabi isa Allah ki neman mana ceto a wurin ɗanki Allah ta'ala Allahu amma ya kunna ulwan kabir wa qad yakunu du'a'un lillahi tayi kuma addu'a ce da aka yi wa Allah lakinnahu tawassala ilayhi bima la yuhibbu an yutawassala bihi amma ya nemi tsanantuwa a cikin addu'a zuwa ga Allah ta hanyar da Allah bai yadda ba Allah baya son irin wannan tsanantuwa kal mushriki na kamar yadda kafirai allazina yatawassaluna ila Allah wanda suke neman tsanantuwa zuwa ga Allah bi awsanihim da gumakansu su dinga cewa inna ma na'buduhum yuqarribuna ila Allah zulfa kenan ko wa qad yakunu du'a'an lillahi tayi kuma addu'a ce akai wa Allah bi kalimatin ta hanyar wasu maganganu la tasduhu an yunaja biha Allah wanda basu cancanta a gana da Allah da irin wannan kalmomin ba wa yud'a biha wanda kalmomi ne da basu cancanta a roki Allah da su ba lima fi zalika min al-i'tida saboda abin da yake cikin haka na wuce iyaka kamar addu'ar mutum ya ce Allah ka gafarta min kaga dama ko wancan da yace ya Allah azaba da kai ne muna a lahira kamar ita a duniya kaga duk irin wannan kalmomin basu dace a gana da Allah da su ba to duk irin waɗannan nau'o'in addu'o'in da ya lissafa ko da an yi su an ga nasara to wannan bai halasta a yi su ba kiran wani Allah irin addu'a Kirista yi ma addu'a Allah addu'a da bata dace ba yin tawassuli da wani wanda Allah bai halasta a tawassuli da irin wannan tawassulin ba da makamantansu duka waɗannan addu'o'in ko da an yi an ga sun ci wannan bai mai da su daidai ba fa hadhihi al-ad'iyati ad'iyatu wa nahawiha fadil ad'iyatu wa nahawha ire-iren waɗannan addu'o'i da ire-iren su wa in kana qad yahsulu li sahibiha ahyanan wardu duk da yake wani lokaci wanda ya irin wannan addu'a yana cimma manufarsa lakinnaha muharrama amma duk da haka suna nan a cikin haramci lima fiha min al-fasadi saboda abin da ke cikin su na barna allazi yurbi ala manfa'atiha wanda barnar da ke ciki ta ninninka amfanin da ke ciki bannar ta yurbi tana da ta ɗaukaka ta ta fi ƙarfin amfani da ke ciki da kuma dama ƙa'idar musulunci shine ko dai abu ya zama alkhairi tsantsarsa za a bada dama a yi shi ko kuma ya zama alkhairi da sharri amma alkhairin yarin jayi sharrin shi ma sai a bada dama a yi shi ko kuma alkhairi da sharri amma sharrin yarin jayi alkhairin da kuma tsantsar sharri waɗannan biyun kuma duka ba a musulunci ba ya barin a yi su kama ta kaddama wali hadha كانت هذه فتنة في حق من لم يهده الله dan haka zaka ga irin wannan samun abin da mutum ya samu ta hanyar addu'ar da bata halasta ba zaka ya zama jarabta ga waɗanda Allah bai shirye su ba walam yunawwir qalbahu jarabta ga waɗanda Allah bai haskata zu haskaka zuciyarsu da imani ba wa yufarriqu baina amri takwini wa amri tashri jarabta ga wanda ainihin wato yake wato ƙoƙarin bai rarrabe tsakanin abin da ake nufi da at-takwin da kuma at-tashri' akwai qaddara takwiniya da kuma qaddara tashri'iyya abinda Allah ya bada dama ya faru koda ba shari'a bane wannan shine takwin kenan kaddara wanda Allah ya hukunta kaza zai faru ko kuma kaddara tashri' Allah ya hukunta kuma ya shar'anta ai Allah cikin hikimarsa ya hukunta fir'auna ya zama kafiri amma ba hukunci na shari'a ba hukunci na kaddara ko Allah kuma cikin hikimarsa da falalarsa da shari'arsa ya hukunta annabi Musa ya zama annabin Allah kuma ya wa'azi to da haka Allah yana son annabi Musa yana son abin da annabi Musa yake Allah baya son fir'auna baya son abin da fir'auna yake to idan mutum bai bambance tsakanin waɗannan guda biyu ba shari'a da kaddara sai ya dinga cakuɗa su hakanan wa yufarriq bainal qadri wash shar'i bai iya bambance tsakanin shari'a da kaddara wa ya'lamu anna al-aqsama thalatha bai san cewa ana raba abubuwa zuwa gida uku ba akwai umurun qaddara Allahu akwai abubuwan da Allah ya kaddarta aukuwarsu wa huwa la yuhibbuha amma baya san abun wala yardaha kuma bai yarda ai ba fa innal asbabal muhassila li hadhihi da haka sabubban da suke samar da ire-iren waɗannan abubuwan takunu muharramatan mujibatan liqabi za su zama haramun ne wannan sabubba kuma suna za su jawo ukuba da Allah zai shine Allah ya haramta zina bai yadda a yi ta ba baya santa to duk abin da zai jawo yin zina haramun ne ke Allah ya haramta shirka bai yadda a yi ta ba baya santa ko to duk wani abu da ya zama zari'a ga shirka Allah ya haramta shi da haka duk wanda ya aikata zari'a zuwa ga shirka zai iya samun kanshi a cikin ukubar Allah kafin ma kai ita kanta shirka na biyu wa umurin shari'a akwai abubuwan da Allah ya shar'anta su fa huwa yuhibbuha min al-abd wa yardaha da haka Allah yana son waɗannan abubuwan kuma ya yarda da su walakin lam ya'nahu lam ya'nihi ala husuliha fa hadhihi mahmuda indahu mardiya walau lam tujad sai dai kuma lam ya'nihi ala husuliha Allah bai ainihin wato ba ba bawa damar bai Allah bai taimaki bawa akan shi bawan ya aikatar da abubuwan da kanshi ba sai Allah ya ga damar su faru to waɗannan koda ba su faru ba Allah yana son su koda ba su faru ba abu da Allah ya shar'anta ai kuma ya bada dama ai amma sai kuma bawa bai samu halin yi ba to wannan koda ba a yi ba Allah yana son abin asalin hakikarsa Allah ya shar'anta aikin haji yana kuma son a yi amma ba kowa ne bayin da Allah yake ba su da masu yi to wannan duk da haka Allah yana son abu wal qismu thalith an yu'ina Allahu al-abda ala ma yuhibbuhu minhu sai Allah ya taimaki bawa ya bashi i'ana ya bashi goyen baya da karfin zuciya da karfin jiki da ƙudurar yi shine wato ɗori akan wancan wanda Allah ya yarda a yi amma akwai wasu ɗaiɗaikun bayin da Allah bai ba su dama suka yi wannan kuma Allah ya ba bayi dama sun yi ɗin fal'awwalu i'anatullahi na farko wancan shine Allah ya ba mutum taimako na yin abin wasani na biyu kuma ibadatullahi wannan qismu salis din shine wanda Allah zai ba mutum dama ya aikata a ibadanci wasalis jam'un lahu bainal ibadati wal i'ana shine Allah ya hada wa mutum tsakanin ibadar da kuma taimakon Allah din kama qala Allah ta'ala kamar da Allah yake cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke neman taimako bautawa ya Allah kuma a wurinka kadai muke neman isti'ana wato ka ba mu damar bauta maka din ka ba mu damar aikata abubuwan da kake so mu aikata faman kana min addu'a fama kana min addu'a'i ghayra al-mubah yace duk abin da ya zama daga cikin addu'a ghayra al-mubah amma bai halasta ba idza asara idan ya zama tayi ta asiri fa huwa min babil i'anati lal ibada yana cikin abu na farko din can guda uku da ya lissafa shine Allah ne ya taimaki wani ya bashi i'ana ya bashi damar aikatawa kasairil kuffari baya cikin ibada bai zama ibada za bauta Allah da shi tunda Allah bai ce ayi ba kasairul kufari kamar yadda sauran kafirai suke wal munafiqina da munafikai wal fusaki da mutanen banza zaka ga suna aikata wasu abubuwa da Allah ya ba su dama su aikata wannan bai nufin ayyukan da suke sun zama shari'a a ci gaba da yi walihaza qala ta'ala fi maryama dan haka Allah subhanahu wataala ya faɗa game da uwar Annabi Isa Maryamu yake cewa wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi ta gasgata kalmomin Allah wa kutubihi da listafan Allah wa kana annabi sallallahu alaihi wasallam yasta'izu kuma Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana neman tsarin Allah Allah ya tsare shi yana cewa bi kalimatillahi tamma min allati la yujawizuha barrun wala fajir yana neman Allah ya tsare shi da kalmomin shi waɗanda suke ainihin wato masu cika waɗanda mutumin kirki ko na banza bai iya fita daga cikin da'irar kalmomin Allah wannan hadisi asalin shi a cikin sayin muslim da lafazi makamancin wannan to kaga waɗannan duka suna neman tsarin Allah ne ta hanyar kalmomin Allah cikakku saboda bayin Allah ne su nagari ومن رحمة الله تعالى أن الدعاء المتضمن شركا كدعاء غيره أن يفعل أو دعائه أن يدعى أن يدعو ونحو ذلك لا يحصل غرد صاحبه ولا يورث حصول الغرد شبهة إلا في الأمور الحقيرة yace daga cikin rahama da Allah yau bayinsa anna du'a al-mutadammina shirkan duk wata addu'a wacce take dauke da wata shirka a cikinta ka du'a'i ghairi an yaf'ala kaman a roki wani Allah a ce ya aikata wani abu au du'a'ihi an yad'u ko a roki wani Allah a ce ya roki Allah kamar yadda kiristoci suke ce ma uwa annabi Isa wai ta roka musu annabi Isa danta wana zalika da duk addu'o'i irin waɗannan munanan addu'o'i la yahsulu ghardu sahibi asalin manufar da me ita ke nema baya samu wala yurisu husulal gharbi kuma baya gadar da samun ainihin manufar koda an samu shubuhatan bai gadar da wata shubuha illa fil umuril haqira sai a kananan abubuwa shine zaka ga an samu wata ai shubuha fa ammal umurul azima amma abubuwan da suke manya ka inzalil ghaifi inda alquhut kamar saukar da ruwan sama lokacin da ake cikin fari au kashfil azabin nazil ko yaye wata azaba da ta sauka ga al'umma fala yanfa'u fi hadha shirk irin wannan shirka ba ta amfani babu wanda ya taba yin addu'a gobara ta mutu in ta sauka ko wani bala'i addu'a wata ke ta kafirci babu ko kuma yi addu'a ta kafirci ruwan sama ya zuba babu sai dai wani dan karamin abu amma irin waɗannan manyan abubuwan Allah baya bari su farka ta haka saboda za ta zama babbar shubuha kama kala ta'ala kamar da Allah yake cewa qul ara'aytum in atakum azabullahi aw atatkumus sa'atu aghayra allahi tad'una in kuntum sadiqin ka tambaye su ya kai manzo sallallahu alaihi wasallama ina me kuke gani inda azabar Allah za ta zo muku ko kuma tashin alkiyama ya zo muku kaga manyan abubuwa kenan azaba Allah a duniyar nan wani bala'i ko tashin alkiyama shin a lokacin ya ku kafirai za ku kira wani Allah ne in kuntum sadiqin in daga ce kuke yi cewa kuna bin waɗannan daga ce ne kuna bauta musu me yasa ba ku kiran su in kun shiga bala'i kamar idan igiyar ruwa ta kada da jirgin ku me yasa ba ku kiran su ku kira Allah ashe kun yadda ba za su iya muku ta'asiri akan abubuwan da suke da gaske bala'i bane kukan nemi addu'a su ne a sanda kuke cikin hayyacin ku amma sanda kun shiga cikin bala'i ba ku tana su bal Allah ya ba su amsa da kanshi ya ce ba haka ba ne iyahu ta da'una ai Allah kuke kira a lokacin a lokacin da ku shiga cikin kunci fa yakshifu ma ta da'una ilai insha'a a lokacin da kuka kira shi sai Allah ubangiji ya yaye muku bala'in da kuka shiga ciki in ya so watan sauna ma tushrikuna abubuwan da kuke wa Allah shirka da su sai ku manta da su a lokacin tansauna anan kamar da muka faɗa a baya tana nufin sai ku yi watsi da su kamar da Allah yake cewa a cikin alkur'ani ata'muruna nasa bil birri wa tansauna anfusakum yaya za ku dinga umarnin mutane da aikin alkhairi wa tatrukuna anfusakum shine ma'anan annisyanu anan da fadan Allah da yake cewa walaqad ahidna ila adama min qablu fanasi mun dauki alƙawari annabi adama tun farko sai ainihin yi watsi da alkawarin da muka ɗauka muka sa shi a kai ya ce to a yi wannan lokacin kuna kiran ainihin wato abin nan ne Allah ubangiji subhanahu wataala ku manta da abin da kuke shirka da shi wa qala ta'ala Allah ubangiji ya faɗa yake cewa wa idza massakum ad-durru fil bahri dalla ma tad'una dalla ma dalla man tad'una ko idan idan aka samu idan massakum ad-durr idan bala'i ad-durr shine mugun abu bala'i fitina idan ta faru gare ku dalla man fil bahri a cikin jirgin akan kogi fi anan ma'ana alal bahari kuna kan jirgin ruwa akan kogi dalla man tad'una illa iyahu duk waɗanda kuke kira waɗanda ba Allah ba sai su bace daga cikin tunaninku ba za ku sake tuna su ba sai dai ku kira Allah shi kadai falamma najjakum yayin da Allah kuma ya tseratar da ku ilal barri zuwa ga gaba zuwa ga sararin duniya inda ba ruwa ba tudu a arattum sai kuka kau da kai wa kana insanu kafuran dan adam ya kasance kafura mai yawan kafirci ne lafazin kafur ala wazni fa'ul yana daga cikin siyagul mubalaga na ismul fa'il kamar yadda ibn malik yake cewa fa'alu au mif'alu au fa'ulu fi kasratin min an fa'ilin badilu fa'alu shine kaman a ce kenan kazzabu alawazan fa'al da irin da kuma mif'al shine kaman miqdam da kuma sai ce au fa'ulu ko kuma fa'ul shine kaman wannan kafur ghafur shakur akul dukan shi yana nuna siyag ne na mubalaga yace fi kasratin wajen nuna yawan abu an fa'ilin badilu suna daukan matsayin lafazin fa'il ismul fa'il suna daukan hukunce hukuncen shi fa yastahiqu ma bihi ko ma lahu min amali yana yin irin aikin da ismul fa'il yake yi na ya amalu amala fi'ilihi ko yace wa fi fa'ilin qalla wa fi fa'ilin qalla za wa fa'ili wa fi fa'ilin qalla za wa fa'ili amma yana da kadan a lafazin fa'il da fa'il lafazin fa'il kamar rahim da sami' da basir waɗannan duka alawazin fa'il ne to su suna da karancin aikin ismul fa'il da kuma fa'il kaman hazir da fatin wannan a cikin alfiya ta dan maliku kenan da yake bada wannan bayanin a takeice siga ta kafur tana nuna tsananin kafirci kafirci anan ma'ana taurin kai da juhudi da kunnan kashi irin dan adam dama al-insan a cikin alqur'ani Allah ya zargi al-insan a cikin alqur'ani da abubuwa daban-daban abubuwa daban-daban wa kana al-insanu kafuran kaman nan wa khuliqal insanu da'ifa inda Allah yake cewa yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu da'ifa Allah ya zargi dan adam da rauni Allah ya zarge shi da ainihin wato fasikanci da barna da cire tsammani da Allah yake cewa wala in azaqnal insana minna rahmatan ko thumma naza'ana anhu naza'anaha minhu innahu la ya'usun kafur idan mutum dan adam ya samu wata ni'ima sai kuma wata rana ya rabu da ita yayi arziki ko sarauta ko daraja da karama ran da duk ya rabu da wannan sai kaga ya zama ya'usun ya yanke tsammani daga rahama Allah kafurun kuma ya bujire daga jarabta da Allah ya mishi wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha ko innal insana la zalumun kaffar dan adam zalum mai cutar kanshi ne kaffarun kuma mai yawan taurin kai hal ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu samian basiran inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafuran sai Allah yace inna a'tadna lil-zalimina malaman tafsiri suka ce gabatar da azaba da aka yi kafin cewa abin da bi bayan inna atana lil zalimina salasila wa aglalan wa sa'ira innal abrara to kaga an fara ambatan azaba ko kafin ni'ima suka ce wannan takarim na nufin na nuna cewa dan adam ya fi karkata zuwa ga barna fiye da alkhairi duk in ka bi qur'ani haka zaka ga Allah ya ta nuna gaza dan adam la yasamul insanu min du'a'il khairi wa in massahu sharru fa fa ya'usun qanut ko me me me cirare da rahama Allah me me me mai yanke tsammani daga rahama Allah da Allah kuma yake cewa waja'alu lahu min ibadihi juz'a waja'alu lahu min ibadihi juz'a innal insana lakafurun menene ma lakafurun mubin so suna nan da irin waɗannan nazairuha da yawa insha Allah akwai gaba da mun je a ko da ke ba wannan littafin bane a littafin da zamu ne na gaba insha Allah shine al-istiqama Allah so zamu tattauna akan wannan mas'ala yadda Allah ya wato surar da Allah ya bayar yadda Allah ya suranta dan adam a alqur'ani dan zai yi magana akan haka a farko farkon littafin so irin wannan suna nan da yawa din da kaji insan a cikin alqur'ani zaka ji bayani ne akan laifin da yake yi ko jahilcin sa ko Allah yana tuna mishi asalin sa ko Allah yana bada labarin baiwar da ya masa dan ya shiga cikin tattayin sa akwai waɗannan zargin da Allah ya ma dan adam da yawa yana da innal insana lakanut mai taurin kai innal insana aksara shay'in jadala mai musu duk suna nan da yawa to shine irin wannan Allah ya ce wa kana insanu kafura dama can dan adam ya kasance mai taurin kai ne mai kunnan kashi ne mara jin magana ne wato in ya shiga cikin ni'ima sai ya manta kawai in ya shiga cikin bala'i sana yake tuno da Allah zuwa gani duk waɗannan mutanen duniya yanzu kaji sun zo gun wani malami har ga ta mala amana addu'a to ya shiga cikin bala'i amma yana cikin ni'ima ba ruwan shi da alga tumala zai yi sallah ta fi ɗari a masallacinsa ba ma zai gaida limamin ba ko hannu ba zai ba shi ba amma ran da wasu kayan shi suka makale ko wasu kudin shi suka makale a gun wata kwangila ko ya je ya wata barna aka turo EFCC suka fara bincike to ranan ya san limamin alga tumala a taya mu da addu'a wallahi akwai wani bala'i akwai wasu masharanta da suke nufin mu da shari a lokacin ne ya san wannan amma ba zai tabbata na liman ba sai ranan in yana cikin ni'ima ba ruwan shi da liman sam eh wa idza masal insanu durru kenan ko da ana idan idan idan bala'i ya shafi dan adam sai sai kira sai kira Allah Allah ya tsare mu wa qala wa qala ta'ala Allah yake cewa amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard yace yanzu nan Allah allazi yujibul muttarra Allah ubangiji wannan wanda yake amsa kiran wato mutumin da ke cikin kunci da bukata idza da'ahu da zaran ya kira Allah wa yakshifu su'a yake yaye bakin ciki yake yaye cutarwa ko bala'i wa yaj'alukum khulafa al-ard kuma ya sanya ku ku zama ku ne maye a bayan ƙasa ma'ana in wasu sun mutu wasu su maye su ko kuma a cikin wanda suke rayan wasu na jagorancin wasu dina ɗaukar ma'anan khulafa al-ard wa qala ta'ala kuma Allah yake cewa kuli da ulazina za'amtum min duni ku kira duk wanda za ku kira wanda ba Allah ba la yamlikuna kashfa durri ankum sam ba za su iya cire muku wannan bala'in da kuke ciki ba ibnu abbas ya ce wannan aya ta sauka ne tana bayani akan abinda Allah ya jarabci mutanen makka da shi na fari da karancin ruwa da yunwa na shekara bakwai shine Allah yake musu wannan ainihin gorin cewa in sun isa su kira duk wanda za su kira kama manta yana fassara mana ma'ana cewa ne manyan abubuwa addu'a mummuna ba ta aiki a kansu dole sai dai addu'a mai kyau la yamlikuna kashfa durri ankum wala tahwila sam ba za su iyaye muku bakin cikin da kuke ciki ba wala tahwilan ko su canza halin da kuke ciki daga kunci zuwa ni'ima daga fari zuwa ruwa daga talauci zuwa wadata daga yunwa zuwa koshi ba za su canza muku wannan ba ula'ika alladhina yad'una waɗannan ɗin da kuke kira su ɗin yabtaguna ila rabbihim wasilata su ma suna neman shiga ne a gurin Allah duk wani annabi ko wani shehi ko wani wali zaka kira shi ma yana neman Allah ya dada shi ne shi ma yana neman ya za ya tsira ne ayyuhum aqrab kowa a cikin sa na so ne ya zama shi ma ya kusanci Allah wa yarjuna rahmatahu kuma suna neman rahama Allah ne wa yakhafuna azabahu suna tsoron azaba Allah inna azaba rabbika kana mahdura ai azabar ubangijinka a wurin watin bayin Allah na gari abin tsoroci wa kala ta'ala kuma haka Allah yake cewa am ittakhadhu min dunillahi shufa'a yanzu nan sun riki wasu ne masu tseratar da su sabanin Allah masu ceton su qul kace da su awalau kanu la yamlikuna shay'an wala yaqiluna yanzu nan sai ku rike su a matsayin masu ceto koda kuna sana cewa awala awala awalau kanu bi ma'ana wa in kanu koda sun kasance istifami ne na inkar koda kun san ba za su iya muku komai ba kuma ma ba su da hankali gumaka ne kul kace da su lillahi shafa'atu jami'a duk wani ceto a wurin Allah kawai yake waɗannan gumaka da ɗai ba za su iya ceton ku ba ku daina kiransu ba su iya ceton ku ba sai Allah ya ci gaba da cewa kuke mala ya gama kawo ayi sai ke cewa fatakunu hadhihi al-matalibu al-azimatu la yastajibu fiha illa huwa subhanahu kaga irin waɗannan bukatun masu girma fitar da mutane daga cikin kunci fitar da mutane daga cikin bala'in da suka shiga na tashin hankali kamar in suna cikin jirgin ruwa saukar da ruwan sama canza yanayi daga talauci zuwa wadata canza yanayi daga azaba ta fari da kunci zuwa wadata ta arziki da ire-iren su ko ba wanda yake yin sai Allah wannan ya daga cikin kuskuren da 'yan Najeriya suka jama'a a wannan bigiran da muke a siyasar Najeriya tunanin wani dan adam kowaye zai iya canza yanayin Najeriya daga talauci da kunci da wahala da yunwa zuwa wadata da arziki da jin daɗi da ni'ima wannan kuskure ne kuma dole sai mun tuba wa Allah ko da mutane ba su faɗa ba lisanul hal ɗinsu ya nuna haka na farko kenan tunanin cewa idan suka samu shugaban da suke so wanda suke cewa sun san shi sun san mutumin kirki ne baya sata kuɗi to shi ke nan ni'ima ta zo wannan ba haka ba kuma aikace mutane sun ga haka na biyu lokacin da ya ci mulkin da mutane suka tashi farin ciki sai suka yi fasikanci da maguzanci da barna ba su gode wa Allah irin gode wa Allah ta shari'a ba a garin nan na zariya da kano da sakwata da ina ne wasu hatsarara suka dinga fitowa suka dinga guje-guje da mota suka dinga kaɗe-kaɗe suna waƙe-waƙe maza na shigan mata kuma duk malamai suka shiru ba su ce ba kyau ko da dai ba su shiga ciki ba malaman babu wanda muka je wa'azi ya ce babu kyau wannan abin a daina ana ganin a alhamdulillah dadi ya zo to shine irin waɗannan bala'o'in ba mai ɗauke su sai Allah to kuma har yanzu ban makara daga tuba ba sai mu tuba mu koma ga Allah mu gane cewa Allah ne kadai ke ko da wani dan adam zai yi to shi a matsayin sababi ne amma Allah ne yake haka jama'a wallahi mu dawo cikin tattayin mu Muhammadu Buhari shugaban Najeriya fil hakika ya kasa abin da ake tsammani to ba laifin shi bane laifin mu Allah baya canza wa mutane abin da suke akai sai su sun canza abin da suke akai inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim tun daga shi kanshi mabda'i na demokradiyya mun manta cewa muna amfani da shi ne a matsayin kawai hanyar da ta sawwaka amma ba ita ce hanya mai kyau ta gyara al'umma ba dan demokradiya mugun kafirci ne jama'a a cikin kafirci ma shi mugun kafirci ne tun daga kan kafa jam'iyyu a musulunci babu kafa jam'iyyu domin me suke haifarwa gaba da hassada da kiyayya tsakanin mutane kalla ka gani tun kafin a kawo kan wannan jam'iyyun na yanzu na dama da suke da nazaha na su Ahmadu Bello da su Mala Aminu Kano a cikin jam'iyyar Mala Aminu Kano din me sunanta mai mukullin nan PRP da ƴan santsi da ƴan tabo kisa suka dinga yi junan su jam'iyya ɗaya ce ba kamar yanzu a ce ai konkwasiya ba wani subdivision bane a cikin APC amma jiyan da suke rigima da su da gandujiya misali yanzu wannan duka gaba haifar da gaba tsakankanin al'umma bai halarsa ba dama to musulunci ya hana kafa jam'iyyu da ƙungiyoyi mu ji wannan ƙungiyoyi irin waɗannan na addini musulunci ya hana kafa su musulunci ya hana kafa su ku je ku karanta yana na a cikin karatu akwai shi a nan nan sama labirarin nan akan hukumar tahazzub fi din da ta tafai dewa muka zo kan karatun zamu karatu akai ma'ana haramun ne yanzu kawai mu ce bari mu kafa wata kungiya ta addini haramun domin za ta ba mu dama ne mu dinga tunanin duk wanda baya ciki to ba mu bane to zari'a ne zuwa ga raba kan musulmai wannan ta addini ma fa kenan ballantana wanda ba ta da alaka da addini wanda ma kuma an yi an yi ma a ba da dama mutane su rijista kungiyoyin addini a matsayin kungiyar siyasa an ce constitution bai yadda ba bai yadda a yi rijista wata kungiya ta yi siyasa kuma ta ce ita tana da affiliation da wani addini ko wata kabila ko wani yanki ba ba a yadda ba tare da cewa ko da ba a yadda a takarda ba amma aikace ana yin haka akwai jami'ar da an san ta suwa ce ta yan gari kaza ne ko ta irin mutane kaza ne ko ta kabila kaza ne a shahidi shine jama'a tun farko da ya kamata mu san cewa demokradiya ba alheri bace mala albani Allah ya gafarta mishi yayi wa'azi akan wannan na daga cikin wa'azozin shi mafiya kima inda mutane an san kima ilimi yana daga cikin master thesis na wa'azozin mala albani wanda la tajiduhu inda illa inda walillahi darruhu Allah ya saka mishi alkhairi amma sai ko muka dauka ai ita ce mafitan ai demokradiya ita ce komai muka yadda da ita yadda na kudircewa shine muka samu kanmu a cikin wannan bala'in da muke ciki ba mu yadda da ita a matsayin yadda na wato bukata ba shine alal misali yanzu bayin gidanka inda ake yin kashi da fitsari ai wurin kazanta ne me yasa ka yi shi a gidanka saboda bukata ba zai ka je ka zauna a wurin ka ce zaka yi muraja'a ko zaka ci abinci amma mu sai muka dauka yanzu mun tare a cikin demokradiya ita ce mu mu ne ita sannan baya ga haka da muka zo a aikace sai kowa bai fasa barnar da yake ba kowa kaka cire kowa da malamai da 'yan siyasa da ma'aikatan gwamnati da talakawa da attajirai kowa ya ci gaba da yin barnar da yake shekara talatin da aka taho amma kuma yana jira wai buhari ya gyara barnar da shi ya tara ma'ana yanzu mutane ba su daina karya dokar hanya ba ba su daina karya dokar ainihin wato sana'o'i ba su daina zalunci ba ba su daina almundahana ba ba su daina cin riba ba su daina ha'inci a kasuwancinsu ba ba su daina ƙarya ba ba su daina corruption ba ma'aikatan gwamnati malaman firamare da sakandare da jami'a duk ba su daina ɓarar da suke ba da civil servant duka ba wanda yana abin da yake amma kuma duk ana jira wani jira ta gyaru za ta gyaru wannan ai wannan ai mukabara ce akan hankali wannan wannan dakikanci ne yake damu mu jama kowa ya sa kanshi a wannan ma'aunin me ya barna da kake da ka dina to waɗannan da su suka taru sai suka zama asbab na wannan fashal din da aka samu a gwamnatin bari kuma har yanzu na daga cikin kuskuren da muke ciki mun kasa appreciating cewa akwai fashal din mun kasa yada cewa an samu matsala a gwamnatin ko kun gane ku zama mutane suna ganin har yanzu gwamnati a cikin nasara take ba a cikin nasara take ba a cikin barna take da bata ba ya ma rasa yadda zai da ita ne ma in fact wannan cutar da yake fama da ita ma ana ganin wannan wato abin nan din ne crisis ne na tunani ma ya kawo mai shi damuwar ya rasa yadda zai talakawa sun sa rai da shi shi ma ya sa ran zai iya wani abu kuma ya kasa ma'ana tarihin shi ya lalace tarihin Najeriya ya lalace a wurin shi of course ya tare da Najeriya a lalace amma Najeriya is becoming worse a zamanin shi it's not it's not becoming better ina fata jama'a muna fahimtar wannan to duk wannan me ya kawo mana shine wannan karatu ne da malai yake mana cewa duk da mu ba kudircewa muka matsayin akida ba amma aikace mun yi wannan kuskuren tunanin cewa wani dan adam zai mana gyara ba Allah ne yake gyarawa ba da mun barwa Allah cewa shi yake gyara muka roke shi sai kawo wanda zai gyaran koda wanda zai gyaran a idan mu muna ganin shi ba gyararre bane domin Allah a cikin hikimarsa na iya gyara addinin nan ko da ba da mutumin da yake gyararre ba Allah ya yi haka ba ɗaya ba biyu ba an gani sarakunan da suka kare wa musulunci karama shi da martaba shi a nan da suka shuɗe ba dukansu bane mutanen kirki in kana kan tarihin sarakuna a cikin banu umayya a cikin banu al-abbas a cikin mamalik a cikin sarakunan andalus akwai mutanen banza a cikin su jama'a akwai mashaya akwai macuta akwai masu ɓata dukiyar mutane akwai wanda ake zargin su ma da luwaɗi da makamantansu duk irin wannan zargin da ake wa 'yan siyasa amma sai ka ga in ka duba profile ɗinsu a hakan sun wa musulunci aiki so ba dole sai mutumin da yake na kirki ne zai iya aikin kirki a gwamnatance ba kuma dama shi abin da aka ce mulki ne to Allah ya riga ya mushi baki innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha sai kaga barna a cikin mulki ko yaye ne hatta mulkin da waɗancan na farkon suka yi akwai abin da suka yi an tabbatar ba daidai bane ma'ana ka dauka tun daga kan sarauta ta Muawiya wanda a cikin hadisi manzo Allah ya ce kuma sarauta ce ta musulunci da rahama amma ba duka decision din Muawiya ya zartar ne suka zama na kwarai ba ba duka bane akwai wanda ya tabbata a tarihance kuskure ne kaman kashe hujur dan adi misali sai dai a ce Allah gafarta mishi akai akwai zallat kaga su da suke man manhajin nubuwa kenan to kuma kana ƙara ƙasa abin na ƙara lalacewa ana ƙasa yana lalacewa har zuwa zamanin mu to daman ya kamata mu fara tsammanin ba komai za mu gani yadda muke tsammani ba kaga shi mala albani da yake mutum ne mai hangen nesa Allah ya gafata mai tun shekaran baya tun abu bai kai haka ba yayi wannan hasashen kuma har yanzu da shi ake ake rawa da wannan ba za ake rawa har yanzu ba wanda ya faɗan kalma da ta yi summarizing matsala yadda shi ya faɗa tun 2011 Allah ya gafata mai ta yi wata mukashafa ce Allah ya mai ko eh so abinda kawai kace a takaice jama'a ya kamata mu dawo cikin tattayin mu gaskiya saboda Allah sannan a yanzu da bashi da lafiya irin abinda mutane suke yi dai irin wannan din ne addu'o'in da ake sun saba wa shari'a ba daidai bane ba daidai bane a ce bari a fita a je ayi sallah raka'a biyu a rarrabawa mutane qur'anai da sarakuna da ƴan siyasa da kowa ai ta ihu a wasu garuruwan ma an ce haduwa ake da musulmai da kafirai duka ana yi eh to kaji ku kaji da jama'a da Allah ku duba ku ji barna fa ya koma kuma ya haɗa tsakanin musulmai da kafirai wai anan garin ma shi ba ma san yi anan garin ba to kaga bai kamata mu shiga cikin wannan ba jama'a tsakani da Allah amma in ba mu shiga ba mu sani fa mutane za su dinga zargin ba ma san Buhari to gara su zarge mu da wannan akan Allah ya zarge mu da kafirci ko fasikanci kuma guzanci gara mutane su zarge mu akan cewa musan bari mu san muna son shi a matsayin shi na musulmi a matsayin shi na shugaba a matsayin shi na mutumin da muke fatan alkhairi muna mashi wannan soyayya gurgurdanta kuma muna mashi addu'a a duk inda ya halasta ayi addu'a bisa tsarin da ya halasta amma ba daidai bane wannan jima'iyyar da ake da kuma makancewa da mutane suka yi yanzu akan cewa in ya mutu mun shiga uku wannan ma wani kuskure ne a cikin tunani dan manzo Allah ya mutu al'umman nan bata shiga uku ba irin wannan shiga uku ne yanzu ake tsammani in Buhari ya mutu za a yi dan gani mutane suke kawai da zaran ya mutu to shikenan ma za mu faɗi mu mutu ne kamata ya mu dinga tunanin pragmatically proactive cewa to yanzu mu yi tunanin abinda the worst scenario shine ya mutu din to in ya mutu ya za a yi abinda ya kamata mu dinga tunani kenan amma ba ma wannan tunanin kawai mu dai ya dai warke ya dai warke ba dole bane ya warke don Allah ya tsara cewa rayuwar ta zo ƙarshe babu yadda za a yi rayu to yaya za a yi kenan mu 'yan arewa mu musulmi mu mutanen Najeriya ina makoman mu in a situation in Buhari mutu ba ma kallon wannan manyan mu ba sa kallon wannan wanda suke abin da suke kalla kawai me masalih din su na siyasa da masalih din su a cikin tattali da sauransu sannan wani abin da yake buƙatar dirasa har ila yau shine in kuka lura jama'a yanzu wannan mataimakin Buharin da yake rike din sai zama kamar yafi Buhari iya mulkin ko kuma masu kawo Buhari matsalar shi ba sa nufin shi da matsalar ne ko ya ne o su kaga wannan ma mas'ala ce abin kallo why shi Buhari ya kasa a cikin wannan abubuwan kuma wannan mataimakin nashi ya aka yake a cikin din shi kafiri kafiri annabin ƙarya a addinin na kiristanci annabi ne na ƙarya so ina makomar al'umman mu musulmai yan arewa idan misali ya zama yanzu Buhari ya mutu kuma wannan constitution shi, shi za a nada ina makomar mu kenan duk waɗanda suke surutu da taratsi za ga yanzu sun ja da baya to kenan dama da Buhari suke ba da gwamnatin APC ba wanda suke aiki a matsayin da yan adawa so ka gane akwai akwai sarkakiya da yawa wata tana bukata ɗaya fahimce ta amma mu abin da muke yake muhallin niqashi yanzu a gunmu shine addu'o'in da zamu dinga yi da waɗanda muka yi a baya to su zama sun dace da shari'a sannan Allah zai karba don wannan babban al'amari da ya shafi ƙasanmu ya shafi makomanmu da, da mustaqbalin zuriyanmu da sauransu wallahi jama'a hatta yaƙi da ake ci an ci nasara a boko haram ko wallahi ta laifar ganda ce kawai boko haram har yanzu suna nan kuma suna operation ɗinsa inda suke sai dai kawai ba kamar da suke yi da ba har shi ba a ci nasara a kansu don da ya kamata a ce wuraren nan sun koma yadda suke da aminatan mutuma'inna har yanzu ba su koma haka har yanzu akwai tension kuma nan da can za ka ji bom ya tashi da sauransu kuma me ke kawo wannan abubuwan shine makarkashiya da take cikin har gidan soja din makarkashiya da ke cikin harkokin tsaron da sauransu kuma corruption da ake na sata kudin al'umma ai an ci gaba da shi har yanzu ana ɗiba kudin al'umma mai da ake yi a nan nan kaduna buhari ya fara shi aka dena yanzu an dawo ana yi yanzu ana rufanarin ana rufanin mai a kaduna nan kullun sai a ba mota sama da 500 mai a nan nan kaduna shi saka game ya ci gaba da samuwa yanzu ana fitar da gas ana fitar da kalandar ana fitar da fetur to ya aka yi da bai yiwuwa mutane ne a cikin gwamnatin waɗanda suke wato su ne tarnaƙin sun riga sun ɗauko kansu alkawari ba za su bari abin ya succeedin ba to kuma sannan kan manta jama'a dama fa Najeriya wata haɗaka ce ta ƙarya zaman ƙarya ake Allah ya gafata mal albani ya faɗo ta kalma da daɗewa wadda wallahi na yaba kaifin basirar shi kuma wallahi ni kaina ra'ayina kenan tun farko cewa mala yace ya so a ce juyin mulkin gidiyon oka na april 1993 ne ko zamanin baban gida thereabout gideon oka wanda ya shi jumurkin nan wanda daga cikin abin da za su raba najeriya albani ya ce wala ya so a ce jumurkin na ya ci nasara wallahi ni ma akida ta kenan da tintin a raba mu da arnan nan kowa ya ta kan shi kawai za mu sai da mu samu kan mafita tintin amma waɗannan arnan suna ganin muna cutar da su muwa muna suna cutar da mu kowa na jin haushin ɗayan kaga zama ne na ainihin wato kuntata wa juna to a rabu kawai ko aure ne ya kai gara a rabu kawai kowa a zama makwabtaka shikenan ƴaƴan da aka haifa dai suna nan ƴaƴa ne namu duka amma dai kowa ya zaman kanshi wanda yake so ya zauna a kudu ya zauna a kudu mai san zama arewa ya dawo inda kake in ba kasa ku bane ka bi dokar bako shikenan in ka ji kunci ka dawo kasa ku ba wani abu da za a ce ba zai yi ba raba Najeriya raba Najeriya abu ne mai yiwuwa tunda ba ita kai ta fara rabuwa ba yanzu ga Ingila ta zare kanta daga tarayyar abin nan EU kuma dalilin haka wasu kasashen ma suna tsammanin su zare kansu a America yanzu haka California jihar California ta bada memorandum akan ita ma za ta fita daga ƙasar America saboda mulkin da ake za America ya saba wa abin nan al'adunsu su Californiyawa haka a kasar abin nan spain yankin catalonia su ma sa so su fita daga spain ai zamani ya da kowa ya ta kanshi kawai to in ba hakan aka yi ba ko ba za mu taba samu yadda muke so a kasar nan ba dan dai misali kullum za a ce shugaba rabi musulmi rabi arni kuma shine ticket din dama joint ticket in musulmi ne shugaban kasa mataimaki arne ne in arne ne shugaban kasa mataimaki musulmi ne to ɗayansu na mutuwa kuma dole ɗayan ne zai koma kan mulki dama kuma haka ka'ida take a jikin constitution din to kuma kullun in ta juye za ga mu ne muke shan wahala saboda mu ne ake kyara mu ake kyama mu ake ganin cewa mu parasite ne ba mu da arziki sai dai cima zaune ne mu da makamantansu yanzu jama'a ji irin wannan dogaro kacokan da arzikinmu ko tattalin arzikinmu ya akan mai shi ya ja mana wannan ɗayocin da muke cikin sakamakon barnar da aka yi a Najeriya ba fata shekara 16 bace a daina shekara 16 ta wuce nan barnar Najeriya tun da kashe Sardauna har zuwa yanzu a cikin barna ake tun da kashe Sardauna daga nan aka fara barna a Najeriya sai dai kawai tana ta karuwa tana ta karuwa to ba PDP ce kai ta bata Najeriya ba before PDP ma Najeriya bace take in ka karanta wani dan littafi na wannan akwai ni shedanin arnan nan cinwa a ceri menene the problem with Nigeria Allah maka albarka wannan littafin ka karanta shi dan karami ne haka daga nan zuwa azar zaka karanta shi muna nan da copies a ran sama zaka je na ba da labarin matsalolin Nigeria tun early 70s da late 60s irin wannan matsalin ne na corruption a cikin hukumar 'yan sanda da hukumar abin nan gidan soja da alkalai da hukumar custom duka akwai wannan corruption din na nepotism na san kai na wajen raba mukamai sai namu na kwashe kudin al'umma na kin bin due process tun lokacin akwai su ashe ba yanzu bane kawai yanzu an yi institutionalizing ɗinsu ne an mai da su abin alfahari ana celebrating ɗin waɗanda suka yi sata irin su James Ibori tsohon ɓarawo ya dawo a kashe kuɗin al'umma ɗaruruwan miliyoyi wai ana mashi walima saboda iya sheki in ba Najeriya bai na ake wannan the same al'umma da ya kwashe kuɗinsu aka je aka sashi a gidan yari su ne suka tare shi a airport suna ta ihu dubbai cewa ɗansu ya dawo haka a Najeriya ake wannan jahilcin so ire-iren waɗannan abubuwan suna nan a Najeriya tun bayo ba wannan barnar da aka yi ta yi a lokacin da ƙasashe waɗanda suke exploiting na mai suka samu kuɗaɗen da Najeriya ita ma ta samu tun daga mid 70s din nan da aka yi ta yin haukar su odoji da wane ne a nan ƙasa su a lokutan irin Saudiya irin Misra irin Dubai Kuwait da makamantansu sai suka yi ta gina ƙasashensu suka gina institutions waɗanda za su taimaki ƙasa makarantu asibitoci kamfanoni suka sanya jarurruka a sana'o'i da dama sai zama yanzu da ba sa samun kudaden da suke samu da suna iya survive amma mu sai muna jin kunci da bala'in abin fiye da kowa wannan a takashiful iktisadi din nan recession din nan mun fi kowa jin shi jama'a saboda ba mu da institutions ba mu da su ba mu da su ma'ana misali yanzu a kasar Egypt akwai sassa na ilimi da tarbiyya da al'adu da tsaro da samar da ruwan sha da samar da gas na girki da samar da wutar lantarki duka institutions ne wanda suke tabbatattu suna aiki yadda ya kamata sai zama tunda kudin sun lalace ba a samu fetur din yayi kasa abinda mutane suke samu ya ishe su gudanar da rayuwarsu saboda dama abinda suke bukata bai da yawa abinci suke bukata gwamnati ta ɗauke musu lafiya da kulawa da lafiyar su kansu da iyalansu gwamnati tana ba ‘ya'ya ilimi hukuma tana da tsaro da take ba kowa da aka kudaden da za kashe akalla don waɗannan abubuwan baka bukatar su baka bukatar kudin da za ka biya school fees baka bukatar kudin da za ka sai janareto ka sa mai a janareton ka ga haske baka bukatar katanga da mai gadi da bab waya duk baka bukatar wannan saboda akwai tsaro baka bukatar duk waɗannan kaga to wannan kudaden da mu ko muke kashewa a waɗannan abubuwan kadai ita fotu a albashinka da kake samu da sauran kuɗin da kake samu sai ka ji da abinci kawai amma mu yanzu idan kana so ka ci abinci kuma kana bukatar abun hawa a wuraren da aka samu da ake baka bukatar abun hawa akwai public transport akwai motoci akwai jiragen ƙasa hatta jirgin sama hawan shi a wasu wurare ba fa alfarma bace bukata ce manan zaka je daga nan zaka je Kano kana sauri sai ka hawo jirgi ba yi da tsada kowa zai iya afford zaka je Yola zaka je Adamawa zaka je Taraba zaka je Lagos duk inda kake so ka je a matsayin ka na talaka zaka iya hawa jirgin sama is affordable amma mu yanzu hawa jirgin sama alfarma ce wani ma bai taɓa zuwa airport ba saboda ba yi da kuɗin da ya je airport bai taba raka kowa ba bai taba hawa jirgi ba duk wanda kaga ya hawa jirgi sai an taimaka an bashi sadaka kujerar maka anan zai je hawa jirgi cikin duhu a Kaduna babu rada ko a sauka lafiya ko a fadi dade ne so kaga sai zama a mu a kasashen mu duk kana da bukata zuwa ga waɗannan sai ka nemi abun hawan kanka sai ka nemi kanka tsaro sai ka nemi kanka lafiya ka nemi kanka ruwan sha ka nemi kanka abinci sai zama gwamnati kamar ba ta yin komai kamar ba a da gwamnati a aikace kaman ba a da abin da ake cewa gwamnati a Najeriya to irin wannan shi yasa muke jin wannan kuncin talaucin da wannan kuncin bala'i wallahi wani dan siyasa yake gaya mana cewa sinamadi sun ma Buhari mugun shirin da zai a tsammanin su kafin wata shida Najeriya ta fi karfin shi ta wargaje in fact suna ganin ma is miraculous akwai wata mu'ujiza a cikin abin da ya yi na rike Najeriya haka ɗan ta tangal tangal har shekara biyu amma mugun shirin da suka mai da irin wawasan da suka yi a cikin asusun ƙasar suka fasa shi ba wai a tsame ba a fasa asusun a rabe duke zan babu kome ko sun mai shirin da a cikin wata shida za ta wargaje mashi ne gaba ɗaya tsawon wannan bakarun bala'i ba ne jama'a to kenan kamata yi dukkan mu al'umma mu haɗu don gyara bala'in nan ba kawai kowa ya koma gefe ya ci gaba da iya shagen shi kuma ana jiran wani ya gyara ba shine asalin mahallin da za yi din kowa ya ci gaba da iya shagen shi kuma ana jira wata gyaru ya za ta gyaru ba za ta gyaru da haka ba jama'a dole sai mun dawo cikin hayyacin mu mun gane cewa lallai kowa a inda Allah ya ajiye shi sai kokari yayi gaskiya ya rike amana ya kula da haƙoƙin shari'a da mutunci da girmamawa ta ainihin wato ka'idar rayuwa to inda kowa zai haka Najeriya ce ta gyaru kama kuntum yuwalla alaikum ba hadisi bane amma magana ce da take gaskiya akwai kuma ayoyin da za su iya goyon bayan ta wa kadhalika walli ba'd adh-dhalimina ba'd alal misali ko mutane ana daura musu irin su ne ma'ana duk wanda zai hau shugabanci zai zama ɗaya ne daga cikin al'umma ku kowane irin shugabanci tun daga monitan aji a kaddara misali ko mai anguwa ko sarkin gari ai ɗaya ne daga cikin irin ku ba za a je a ɗauko shi daga duniyar mala'iku ne ko duniyar aljanu ba a cikin duniyar ku ta mutane ne ɗan garin ku ne mai irin kalar fatar jikin ku mai irin al'adun ku mai irin tarbiyyar ku da haka akan abin da kuke akai zai gudana idan ku na kirki ne sai zama shi ma na kirki ne idan ku mutanen banza ne sai zama shi mutum banza ne ko da mutumin kirki ne shi ba zai iya gudanar da ku ba idan ku mutanen banza ne saboda alhukumu lil aglab wanda suka galabaici al'umma su suke tasiri a kansu wanda suke da yawa a cikin al'umma idan mutanen kirki ke da yawa a cikin al'umma sai su tasiri a ga kamar duk mutanen kirki misali yanzu ka shiga cikin na ango tudun wada zaria duk mutumin ya zo ba ko tudun wada ya kwana ne zai ba da labari ya ce ai tudun wada ba abin da ake ce sallah to zaka iya jin kiran sallah asuba yafi guda hamsin haka na magariba kuma aka kira sallah kowa sallah za ka ga tafi ko ana dokar ta ɓaci ba haka ba ne to wanda yake bako sai ya je ce ai tudun wada babu kirista ko kwada ce kowa sallah yake amma ai ba ɗari bisa ɗari ne kowa ke sallah ba a alhukumu lil aglab ne ta yiwun ka je ta ango kuma ba za ka ga haka ba so haka haka muke yanzu a Najeriya jama'a dole ne mu tashi tsaye wajen zama mutanen kirki mu tarbayyaci ƴaƴanmu da iyalanmu da almajiranmu da jama'a mu akan kirki akan gaskiya da riƙon amana da adalci kuma mu daina biya wa ƴan duniya muna sharholiya wajen suka shugabanni wannan siyasar demokradiyya ta halasta mutuncin shugabanni gaba ɗaya har shirye-shirye aiki a gidajen rediyo da tv aikin su kenan aikin su kawai suka mutane bil haqqi wa bil batil kaji wani an ce kowane gauta ja ne wane ne siyasar Kano an ce ka ce duk waɗannan shirye-shirye na fasikanci jama'a domin halasta mutuncin mutane suke kowa ya je da arruwai ba da ake cewa ko arrajulu tafe ya shiga rediyo ya biya kuɗi ne ko a gayyato shi ko a biya shi ya faɗi duk abin da ya ga dama sai a ce kuma wai yana da yanci siyasa ta halasta mai mu kuma duk mun yarda da wannan yancin ba irin yancin da addini kuma ya bada dama bane in ma nasiha ce ake wa shugabanni ba ka ake nasiha ba wannan ta'ayiri ne wannan in ma da sunan nasiha ne ba da ba da sunan nasiha bane da sunan bita da kulli ne da da kwashe kafa da adawa da kuma ganin walla a ce dai to shikenan alhamdulillah ai da mun ci muku ba za su iya ba ga yanan sun kasa sai kuma rugubi shi ma ya ba da amsa sai wancan ya ba da amsa amsa haka za a yi ta yi a yi ta maimaitawa you see Allah shi kyauta na ganin kan mutum yamma masu abin nan lokaci bari mutu saurara anan sai Allah ya kai mu karatu na gaba akwai mitin na PTA da aka ce za a yi ko PTA na Albani Science Academy Secondary Section dama karfe 10 ne to gashi lokacin yayi subhanakallah